أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنتم رحمكم الله مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد to muna dai cikin magana ne maganar shi mumin ali fir'auna abin da ya gudana da shi da fir'auna da jama'a fir'auna shi Allah yake cewa wa qala allazi amana ya qawmi inni akhafu alaikum mithla yawmil ahzab shi wanda yake yin imani shine mumin ali fir'auna shine yake cewa ya ku mutane na ni ina muku tsoron wato misalin wato ranar wato tattarkiya ranar jama'a ayyau hizbun ba da hizbun ya koyi ne na jama'a bayan jama'a masu misali da abi qaumi nuhu misalin wato al'adun mutanen annabi nuhu wa adin da adawa samud da samudawa wallazina min ba'dihim da wanda suka zo bayan su ai wato misal din nan badali ne min misal qablahu ai misal jaza misalin sakamakon al'adar man kafara wanda ya kafirce qablakum gaban ku min ta'zibihim daga azabtar da su fi dunya a duniya wanda suka kafirce wanda suka gabace ku a duniya aka sauka musu da azaba kuma su je su samu ta lahira wa mallahu yuridu zulman Allah ba ya nufin zalunci lil ibadi ga bayi duk abin da ubangiji ya yi bayinsa in ma ya zama falala ne wa in ma kuma ya zama wato adalci ne wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawm at-tanad ya ku mutane ni akhafu ina muku tsoron wato ina muku tsoron yawm at-tanad ranar kiran yayyeniya an shine yawmul qiyamati ranar qiyama yaksuru fihi wato nidau ahl anjau ashabul jannati ashaban nari wato yawan kiran yan aljanna zai yawa yan aljanna su rika kiran yan wuta wa bil aksi haka nan ma yan wuta su rika kiran yan aljanna ko kuma wato wani dawo da kuma kira bi sa'adati da arziki li ahli ga ahlinta wayanda suka yi arziki a ranar lahira a kiran su zuwa tafiya aljanna Allahumma ja'alna minhum wanda kuma ba su samu ba suka tsiyace to shine za a kira su kuma zuwa tafiya wuta wa gairu zalika da wannan wannan yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allahi min asim wa man yuslilillahu fama lahu min had ranar da wato kuke juyawa kuna masu bada baya an mawqifil hisabi da buran wato matsayin yin hisabi ila nar zuwa ga wuta to wannan ranar malakum min Allahi min asim ba ku da mai kare ku wato min Allahi daga azaba Allah ومن يضلل الله duk wanda Allah ya basar da shi to ba yi da mai shiryawa ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب yake cewa wallahi hakika Yusuf ya zo muku min qabl sun gaba ai kabla Musa gaban annabi Musa wa huwa Yusuf bin Yaqub shine Yusuf dan annabi Yaqub shi kaulin a cikin wani zance umira an raya shi ila zamanin Musa wato wato an raya shi har zuwa zamanin wato annabi Musa ko kuma a'a ba shi bane a wani zancen au Yusuf bin Ibrahim bin Yusuf bin Yaqub shi kaulin a cikin wani zance to dai alayi halin kowa ya dai Yusuf ya zo muku bil bayyinati da hujjoji shine mu'jizozi a zahiratu mabayyana ba ku gushe ba cikin kokonto daga abin da ya zo muku da shi har dai sai bayan wato haya halaka wato ya ya rasu kulkin sun ka faɗa min gairi burhanin ba tare da wata wani dalili ba ku ce Allah ba zai aiko a manzo min ba biyi bayan sa ba ai falanta zalu ba ku gushe ba kafirin da kuna masu kafircewa da Yusuf da Yusuf wa gairihi da wani sa الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتيهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار to har wato kuka ga mutum kamalika ai misalin wato batar wannan taku haka nan Allah yake batar da wanda yake dukkan wato musulmin mai barna shine mushriki murtamu ai shakku mai kokonto bi ma shine dabbil bayyinatu cikin abin da wato hujjoji suka shaida da shi Allah ne ne jari zo na fi ayatul lahi kaga wanda suke jayayya cikin ayoyin Allah ai mu'jizati mu'jizozin sa mubtada ne bi gairi sultanin ba tare da wata hujja ba a kawo da ta zo musu to kabura makatan ai kabura jilaluhum jilalun su yake wa ma wato makatan wato azaba wato ko wato duk fushi in an fassara da fushi to Allah yana cewa azaba domin fushin Allah azaba ne to kabura makka wato wato azaba Allah ta girmama ga jidal wato kabura wato kabura jidaluhum jidalun su ya girmama ga makka wato wato azaba inda Allah a wurin Allah wa inda allazina amanu da kuma wanda suka yi imani kazalika ay misal ibrahim misalin fatan wasu haka nan Allah yake yinke wato kullu kalbi dukkan wato zuciyar mai girman kai jabbari mai tsaurin kai to yake yinke sabid dalal da fata bisa fiye da kalbin wajen ne wa mata ta kabbara da kalbu dukkan da wato zuciya ta girman kai to ta kabbara sahibu sai ma abucin zuciya shi ma sai ya girman kai wabil aks haka nan da sun koye idan zuciya wato ta sa ta yi tawazu ta kankan da kai to shi ma abucin zuciya sai ya kankan da kai wa kullum al-qira'atayn lil umumid dalali wato jami'ul qalbi la li umumil qalbi wato wato ba dukkan zuciya ba eh wato ba dukkan ko ba la li umumil qulubi ba dukkan zukata wato ake magana ba ana magana da ita zuciyar da ta wato shuɗanyi da girman kan to da ita ake wa ƙalar fir'aunu to shi mumin ali fir'auna wannan magana da ake ta ita mumin ali fir'auna shi ya yi imani da annabi musa shi mumin ali fir'auna kuma a tun yana yi a ɓoye a ɓoye a ɓoye har kuma abin wato wato imanin nasa ya fito fir'auna ya gane to shine sai fir'aun ya ce a kama shi a zo a kashe shi to da fir'aun ya ce a kama shi shikenan sai ya gudu sai ya tafi daji sai ya gudu ya tafi daji ya je yana bauta a daji dama shi kuma an zo za a kashe shi bayan an kashe ita na na Asiya an kashe ita ma shi dan fir'auna tunda ita ma ta yi imani da Allah to shikenan shi da ya tafi daji sai fir'aun ya ce a je a nemo shi ana bincike ana bincike sai aka ce ai yana wani daji yana can yana ya ɓuya yana ibada sai fir'aun ya aiki mutane guda biyu ya ce aje a kamo shi to mutanen da suka tafi suka je sai suka same shi yana sallah ga namun dawa su zakuna da damusa da kuraye da waye sun yi sahu sahu suna bin sa eh sun yi sahu sahu biyu a bayan suna bin su sallah to shikenan sai shi ba yadda za su je wajen sa ba za su iya kusatar su kusatar sa ba shi kenan sai shi ɗaya yake yanzu wannan lamarin ko wannan bawan Allah ba gaskiya ba ne eh yanzu wanda za a ce mutum yanzu yana sallah dabbobi namun dawa su zakuna su zo su tsaya a bayan su suna bin sa kai ni dai wannan lamari ina ganin akwai gaskiya a ciki ni dai na yarda da shi to shi kuma ɗayan sai ce to ai shi kenan sai ka kai ka yarda da shi ni aikin sarki na taho to shi kenan sai ce to yanzu kaga ba yadda za a yi mu koma wajen su sai mu koma gun sarki da suka je suka koma gari sai shi ɗaya sai ce da ɗayan ya ce yanzu za mu je ko mu gaya wa sarki ga abin da muka gani sai ɗan ya ce ah to ai ni abin da aka sarki a kyan ce na je na gaya masa sai ce wane mu yadda da abin nan Allah ne ya aiko wannan bawan Allah wannan abin da mumin al fir'aun nan yake gaskiya yake sai ce ah to aka je ka je kai ni zan je in gaya wa sarki shi kenan sai ya tafi fada shi ɗan shi kuma wannan sai ya tafi sa gida da ya je fada fir'auna ya fito sai aka sai ai ga wa'anda aka aika sai ce to kai yaya sai ce eh ai mun fita mun tafi mun je kuma mun je daji mun same shi mun same shi da zakuna da kuraye da giwaye suna bayan sa suna yana sallah suna bin sa sai fir'auna to ina wanda aka aike ku tare da shi to da ba can shi wakatin da ya jibi daji shi mumin al fir'auna yayi addu'a ya ce Allah duk wanda ya sarfa mun asiri a ibadar nan da nake yi bai cutar da ni ba to ubangiji Allah ka kare shi wanda ko duk yanda cutar da ni shi kuma Allah ka san yadda zaka yi shi to shikenan sai bayan ya faɗi haka ya ce mun je mun same shi da zakoki suna bin su sallah sai aka ce to ina wanda aka aike ku tare da shi sai shi an shiyo ya ce ya imani da shi ya tafi sama gida ya ce ba zai zo ba sai fir'aun ya ce a je a kirawo shi sai aka je aka kirawo shi sai zo sai fir'aun ya ce da shi kai yaya aka yi ne me kuka ya aka yi da kuka je ce to mun je ni dai ban ga komai ba sai ce bi ana ce to kai ya aka yi ne kace ka gani ce a ai mun je mun same shi a daji an mun same shi yana sallah da zakoki da kuraye suna bin bayan sa sai sai sai fir'auna ya kalli ɗaya ce kai haka ne ya ce habaran kai daɗe yo a ce mutum yana sallah zaki da kuraye wai suna bin sa wannan ai hankali ma ba zai ɗauka ba sai fir'auna ce kai gaskiya ne wannan ba zai ba ku kama wannan shi kenan sai aka kama shi kenan aka tafi da shi kuma wannan ya tsira dama mumin ali fir'auna ya masa addu'a
وقال فرعون يا هامان اغلق لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب sai fir'auna ya ce ya hamana ka gina min gini ai bina an gini aliyan madaukaki la aliya ablugul asbaba ko ni na kai wato hanyoyi sababan hanyoyi أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب shi ne sai wato fir'auna ya ce asbaba samawati ko ni na kai wato sababai ka gina min hamana ka gina min gini gini wato wanda yake wato mai tsayi ko na kai sababai mana in je wato in samu hanyoyin tafiya sama ai ai, wato in samu hanyoyi na tafiya sama mai sadar da ni zuwa gare ta dan in je in tsinkaye fa asali in je in tsinkaye ila ilahi musa zuwa ga ubangijin wato musa in je in tsinkaye zuwa ga ubangijin musa wa inni dan da cewa ni wato la'azumi ina zantan dai musa kaziban mai sarefa ne shi anna lahu ilahan cewa yana da wani ubangiji gari ba wani na ba قال فرعون ذلك فرعون ya faɗi ذلك wannan tamyihan dan daure shi ma ya san akwai ubangiji domin dalilan da aka kawo masa waye yayi sama waye yayi ƙasa waye yayi kaza waye kaza ya san ba shi ne yayi ba Allah ne yayi waka zalika haka nan dai aka tsace aka kawace wa fir'aun mummunan aikin sa kuma wasudda aka tsare shi an sabili ga barin tafarkin shari'a eh bi fatti sadi wa sadda an sabili ko kace wa sadda ko kace wa sudda wa sadda ya tsare jama'a ga barin bin wato hanya ta gaskiya ga barin shari'a ko kuma wa sudda shi an tsare shi ga barin wato hanyar shari'a wa ma kai da fir'auna ma kirkin fir'auna bai zama ba illa fi tababun sai dai a cikin tabiwa cikin hasara وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد
وقال الذي آمن sai wanda ya imani ya ce ya wato ya ku mutane ittabi'uni ku dini zan shirye da ku ta farkin shari'a يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ya ku mutane kaɗai dai wannan rayuwa ta duniya wato kaɗai dai wannan rayuwa ta duniya jin daɗi ne wanda zai gushe dan dai rayuwar lahira ita ce wato dare wato rayuwa wato take matabbaciya lahira ita ce gidan wato tabbata من عمل سا- من- من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب to shi da yake cewa wato man amila sayyi'atan duk wanda ya aikata aiki mummuna ba za a saka masa ba sai dai irin sakamakon wannan aiki aikin da ya mummuna to kamar sa za a saka masa wa man amila salihan duk wanda ya aikata aiki na gari namiji ne ko mace kuma mumini ne to wa'annan za su shiga aljanna eh za a shigar da su aljanna ko kuma za su shiga aljanna yurzaquna za a rubuta su a cikin aljanna ba tare da hisabi ba ma'ana rizqan arziki wasu an mayar wa shi bila tabi'atin ba da bibiya ba فيا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار shike na sai mumin ali fir'auna yace ya qaum ya ku mutane maliyan ne ke gare ni ina kiran ku zuwa ga tsira ko kuma kin- kuna kira na zuwa wuta تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار kuna kira na li akfuru billahi dan kafirce da Allah in tara wani abun bauta da shi in tara wani abun bauta wanda ma laysa li bi ilmu ba ni da wani ilimi wato wani ilimi bai kasance gare ni ba wato bihi da wannan abin da kuke cewa in bauta kuna kira na dan in bauta a gumaka to ni gumaka babu wani ilimi da nake ganin cewa ya same ni cewa gumakan nan su ne alloli ni kuma gashi ina kiran ku zuwa al'azizi mabuwayi shine mai rinjaye ala amrihi al-gaffar mai yawan gafara liman tabu ga wanda ya tuba لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب ashabu ne la jarama haƙƙan yaƙin ƴanta ko kuma la a'a ba zan ba abin da kuke so ba jarama ai haƙƙan yaƙin ƴanta inna ma tasquna ni kadai dai abin da kuke kira na ilaihi zuwa gare shi la abu da hudan ubauta masa laysa lahu da'awatun ai ba yi da wato wani kira ai istijabatu da'awatun ba yi da amsawar kira fi duniya a duniya wala fil akhirati wala a gidan lahira wa anna maradana don cewa kuma mu komo mu ilallahi zuwa ga Allah ne wa annal musulmi ne kaga mun bannata su ne kafirai humu ashabu ne su ne yan wuta فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله inna Allah basirun bil ibad fasa tazkuruna sannu za ku tuna ma a lakum abin da nake gaya muku din nan idza ayantumul azaba idan kun ga azaba ni kuma ina fawar lamari na zuwa ga Allah san dai Allah shine wato masani bil ibad da bayi da halin da suke ci ya sani قال ذلك يا جهل suke ciki kai ya sani قال ذلك ya faɗi wannan lamma tawa'aduhu yayin da suka masa narko bi muhalafati dinahu da saba masa addinin su suka ce wato za su wato za su kashe ji
فوقهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء sai العذاب Allah ya kare shi wato mummunan abin da suka masa tanadi biyi da shi ne alƙatilin daga kisa wa haka bi ali fir'auna sula za mummunan azaba ta sauka da alayan fir'auna ai wato qaumuhum mutanen sa ma tare da shi ai shine algarku nitsewa
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب wato wato ita azabar da za a yi musu su'ul azabu din bayan nutsewar to annaru wuta ce uraduna za a bujirar da su alaiha a kanta a cikin wato wutar ayyuhura kuna za a kora su jihada ita guduwan safawa a ciyan da yamma da wayar mu ta kuma sa'atu kaga ranar da wato sa'a alkiyama za ta tsaya yuqalu za a ce da su udkhulu ku shiga ya ala fir'auna ko kuma adkhilu ku shigar da ala fir'auna alayen fir'auna wato za a gaya wa mala'iku a umarci mala'iku a ce ku shigar da alayen fir'auna a shaddar azabi mafi tsananin azaba ita ce azabu jahannama wutar jahannama وإذ يتهاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فألمتم مغنون عنا نصيبا من النار wadkur ka tuna yaje ta hajjuna lokacin wato da su wato kafirai za su rika wato jayayya ai ya tafasamul kuffar lokacin da kafirai za su rika husuma tsakanin su dinara a cikin wuta fa yaqulu du'afa urona na sai su faɗa lil ladina takbaru ga wanda suka yi girman kai sune wato wayanda aka bi inna za su ce musu mu dai mun kasance masu bi ne lakum gare ku jam'u tabi'in fa hal antum mughruna anna nasiba shin ku ba za ku zama wato fa hal antum shin ku ba za ku zama kuna ije mana wani kaso ai sakamakon wani kaso wato na azaba ba minan nar daga wuta azabar da za a yi mana a wuta ba za ku ije mana wani kaso na wannan azaba ba قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين ba العباد sai wanda suka yi kafirci wato wanda suka yi girman kai wanda ake bi shi ke zai ce mu dai inna mu dai kullum dukkan mu fiha muna cikin ta inna Allah hakika Allah kad hakama yayi hukunci tsakanin bayi fa dakhala almu'minina aljannata ya shigar da mu'mina aljanna wal kafirina an-nar ya shigar kuma da kafirai wuta وقال الذين في النار للخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذي وقال الذين في النار sai wa'anda suka suke cikin wata za su faɗa la khazanatu jahannama ga masu tsaron jahannama za su ce ud'u rabbakum wato ku roƙi ubangijin ku ya hafif anna yawa min al'azab ya sauƙa mana yini ko da gwagwadon yini ne min al'azab na daga azaba قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال kalu sai ai su masu tsaron aljanna za su faɗa wato su masu cewa a roƙa musu a sauƙaƙa musu za su gaya musu ta hukuman dangatse su ce awalam ta ku ta ci kun rusulkun bil bayyinati shin wato manzanninku ba su zama suna zuwa muku bil mu'jizati da mu'jizozi ba azza- mu'jizozi ba zahiratu mabayyana kalu sai su ce bale ai haka ne ai sun zo mana kuma sun zo mana sun zo wa'anda ma suka gabace mu amma to da suka ce sun zo musu su fa kafaru sai kuma suka kafirce bihin da su qalu sai su mala'ikun su ce musu fad'u ku yafi ku je ku roki ubangiji an tinku fa inna mu la nashfa'u lil kafirin ba za mu ce to ga kafirai ba qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wa ma du'a'ul kafirin wato addu'a kafirai ba za ta zama ba illa fi dalalu illa fi dalalu sai a cikin wato wato bacewa ai in in idani sai dai a cikin wato rantsuwa babu ita san babu ita balle kuma a ce an ma same ta إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد illa dai mu lanan suru rusulana wallahi za mu taimaki manzannin mu wallazina amanu da wanda suka yi imani fil hayati dunya a rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad da ranar da masu shaida za su tsaya ashhadu din jam'u shahidin wa humul malaikatu dunya malaiku yashhaduna za su shaida lirrusul ga manzanni bil balagi da riskar da aike wa alal kuffar za su kuma shaida da kafirai duk tasbibu da sarrafantar da manzanni yawma la yanfa'u zalimin ma'ziratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum su'ud yin da la yanfa'u zalimin ma'ziratuhum yin hanzarin azzalimai ba zai wato amfane su ba ai uzuruhum hanzarin su ba zai amfane su ba law ikazaru da ma sun yi hanzarin wala humul la'anatu la'ana ta tabbata gare su ayal gudu shine nisa min rahmatu gabar rahma Allah wala hum su'ud dar mummunan gida a lahira shi ya tabbata gare su ai shiddatu azabiha shine tsananin wasu azabarta wallahu ka sani cewa wato hanzari da kuka ba zai amfani ba a ranar lahira to mai hankali to sai ya tadarucin takaitawarsa a duniya abinda ya gajiya bai ba a duniya ya tunani ya gyara ya kuma ya nadama da kuma gyaruwa wata gwa da tsoron Allah domin ya huta gidan lahira idan ya sadu zuwa ga darajoji maɗaukaka na tare da annabawa da masu zasaddiƙai da shahidai da shahidai da mutane na gari wanda zai yake nufin wato haɗuwa da wannan da jama'arsu to ya zama bisa halinsu da kuma ɗabi'arsu Allah zai taimake su a duniyarsu da lahirarsu domin bin Allah ba su bin manzo ne da bin manzo to shi ne wato saduwar shi ne wato tsanin bawa zuwa ga wato samun abin nemansa an rawaito cewa sashin sahabbai Allah ya da su ƙala wato ɗaya daga cikin sashin sahabbai ya ce wato sashin sahabbai sun faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya za mu ganka a aljanna kai kana cikin darajoji maɗaukaka Allah ta'ala yake ce duk wanda ya bi Allah ya bi manzansa to wa'annan suna tare da wato ma allazina ramallahu suna tare da wanda Allah ya musu ni'ima daga annabawa da shahidai wato da siddiƙai da salihai haɗuwa da wato da tarayya wato ta kyautata babu makawa daga biyayya wato bisa da wato kuma da kuma bisa takbirin sabawa to kofar kofar tuba wato budaddiya ce kofar da za a tuba alhamdulillah ai akwai ɗaya daga cikin sahabbai ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi yaya muka shiga aljanna kai kana can darajarka mu ko muna can ƙasa muna can gefe da za mu riga ganin ka sai manzo Allah ya ce masa a almaru ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so eh domin shi irin zama na aljanna wato duk yadda kake kaddara fa ba fa haka yake ba eh wato irin a ce daga nan zuwa unguwa kaza ga nisa ko zuwa gari kaza ga milamilai to duk ba haka yake ba yadda kake so haka za ka gani kawai aljanna eh in Allah ya ka shiga aljanna to kowaye a gidansa in kana son ganin sa take a nan shi kenan sai ka ga kaka a gidan ka je gidan na ka gan shi eh ba wai irin nan a ce zaman duniya za ka je ganin wani yana birget sai ka ɗau mota ko ka ɗau waye kai ta tafiya a ba haka bane da zarar kana son ganin wani shi kenan ko sai ka ganka a kofar gidan wani eh sai ka shiga ka gan shi da ya ɗansu wani haɗi da ya ɗansu a zuciya shi kenan eh فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والذكر Wadda ka dace na Musa al-Huda, hakika mun ba wato Musa al-Huda shirya shi ne a taura, wal mu'jizati da mu'jizozi, wa auratuna bani Isra'ila al-kitaba, mun gadawa da bani Isra'ila wato al-kitab wato littafin a taura, mun ba da Musa bayan wato Musa. ai wato mun gadan musu da shi hudan ai hadin yana mai shiryawa wa zikira da tunatarwa li ul albabi da masu wato hankali to fasle kai hakuri ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna wa'dallahi sande alqawrin Allah bi nasr awliyaihi da taimakon masoyansa haƙƙun gaskiya ne wa anta kai wa man tabi aka duk wanda ya bi ka minhum kuna daga cikin su wastaghfir ka nemi gafara lidan bika ga wato zunubin al'ummarka don manzo Allah ba ya da zunubi manzo Allah ba ya da laifi ma'ana wastaghfir lidan bika ka nemi gafara ga zunubin al'ummarka abin da suka yi li sanna bika dan ai koyi da kai in suka suka ga ko suka ji kana nema musu wato gafara su ma sai su ci gaba da neman gafara wasabbih ai sallaka sallah murta dukan kana mai shudanya bi hamdu rabbika da godiya ga ubangijinka bil ashi wato da yamma wa huwa min ba'd zawali shine bayan zawali wal ibkari da kuma wato wato da safiya ai as-salawatul khamsu da sallolin nan guda biyar asuba azhar al-asr magriba isha wato aka dawo cikin yanzu إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتيهم إن في صدورهم إلا إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببعده فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير to innal ladina yujadiluna fi ayatina kaga wanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah suke mara jayayya da alqur'ani ba tare da suna da wata hujja ba da ta zo musu ba komai a cikin wato zukatansu wato illa kibro illa kibro sai girman kai waɗan wanda tsammanin an yi aluwa za su ɗaukaka wato alaika akan wato akan ka ya rasulullah suna da wai za su ɗaukaka akan ka za su yi rinjaye da za su yi rinjaye da kai to ma hum bi balighi su ba masu isan wannan abin da suke nema bane fasta izbillahi ka nemi tsare da Allah min sharrihim daga sharrin su innahu shi ubangiji huwa samiu shine mai ji da akwalihim ga zantukan su albasiru kuma masani ji ahwalihim da halayen su wannan zalla aya ne zuwa kuma ta sauka ne fi munkiril ba'as cikin masu inkarin tashin alkiyama kuma yadda nake faɗa da'iman allura kullun da wuya mu fice ni karatu ba mu ayi magana alkiyama ba duk kullun da zarar an fara karatu zaka ji ana magana alkiyama eh saboda a san fa tana zuwa za ta zo kuma duk kafiran da suke inkari duk abin da suke inkari babu abin da suka fi inkari irin cewa wai za a mutu a tashi shi kuma a mutu a tashin nan kudura ce ta ubangiji yadda ubangiji ya halitta al'umma babu su to abu ne wanda yake da za a ce abin ubangiji akwai abin da ya fi sauki to a dawo da su din ya fi sauki kuma za a zo za a tashin alkiyama za a tashi halitta za a zo wanda ya aiki kyakkyawa a saka masa wanda ya mummuna shi kuma shi ma a yi masa sakamakonsa eh wannan tabbas ne za a yi la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin akthar an-nas la ya'lamun wallahi halittar sammai da ƙasai ibtida'an kakkare babu su ba a same su ba Allah ya zo ya kago su yayi su to halittar su akbaru ya fi girma min halkin nasu daga halittar mutane marratan marasa ne ta biyu وهي الإعادة إذا أتاك ميد حلتة سبحانه سمته ولكن أكثر الناس يوم متعنسين كافران بك لا يعلمون ذلك ما سأسون ذلك والله فهم سوء كافران بك كالأعمى كمان ما أصبكاه كمان مكاتيني ومن يعلمه وأنكم يسنشي وأن سسوك أني أقول الله كالبصير كمان يجنيني وما يستوي الأعمى والبصير wato ma yastawil a'ma makaho da ne gani wato da makaho da mai ido ba su daidai ba wallazina amanu wa amilu salihati wa lam musii haka nan ma walazina wala wa'anda suka imani suka aikata ayyuka na gari to wato shine wanda ya kyautata shi ma ba zai daidai da wanda ya muna na ba ya muna na wato ya muna na wato ya muna na aikin sa wanda ya yi abu kyakkyawa ai ba zai zama wato daidai da wanda bai yi abu kyakkyawa ba wanda shi kuma mummuna yayi قليلا ما تذكرون wato wa asusu qalilan kadan ce ma kwarai wato ma din nan ta akidul qillati ne ai wato ya ce izina qalilan wato wa asusu qalilan ne kwarai ai ta zakuruhu wato tana nusu qalilan kadan ne inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha ولكن أكثر الناس لا يؤمنون dan da sa alƙiyama la'atiyatun wallahi ne zuwa ne mai zuwa ce babu kokonto fiha a cikin ta sai dai yawa yawan mutane ba sa imani da ita وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين eh ubangijin ku yace ku ne ku kira na ku roƙe ni asjib lakum na an sa muku ai ubudu ni ku bauta mun usimkum na saka muku bi karin su ma ba da hulu karin abin da yake bayan sa innal ladina yastakbiruna kaga wanda suke girman kai an ibadati gaburan wato yin bauta sai yadkhuluna jahannama za su shiga jahannama da sai ai sagirina suna kaskastatu dan dai Allah tabaraka wa ta'ala wato ubangiji wato karimi ne mai wato mai wato tausayi ne mai baiwa ne khalaq ya halitta halitta don su su bi bauta minhu daga ubangiji ba shi ubangiji ya halitta su ne don wato shi ya wato ya samu wato riba da halitta su ba Allah ya ce banci al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine wato sai ya umarce su an ya dulbu jami'a hawaijin su nemi dukkan bukatun su daga gare shi tabaraka wa ta'ala ya girma ya daukaka sai Allah ya ce ku roki Allah da gafararsa ya kuma ce ku roke ni zan an samu ku ya kuma ce idan bayinka idan bayina suka tambaye ka anni gani to ni ina kusa da su ina amsa wato wato kiran mai kira ila da ani zan yi kira na wato addu'a ita ce majibicin ibadu wato addu'a ita ce kokolwar ibada wato wannan hadisin Tirmidhi ne ya fitar da shi al-arifu arifi cikin wato farko farkon sa yana ganin babu abin da zai wajabta cewa ya addu'a domin Allah tabaraka wa ta'ala ya kare lamarinsa baki daya an dauke alƙalma takardu wato duk sun bushe ba abin da za a rubuta a ubangiji ya riga ya hukunci dukkan komai maza ya shuɗe wannan shine halin ibrahima yayin da ya kasance a wato a farko wa ulkefin nari aka jefa shi wuta jibril ya wato ya bujira gare shi jibril ya ce masa a laka hadisin shin kana da bukata sai ibrahim ya ce amma bukata zuwa gare ka to ba ni da ita sai jibril ya ce to ka roƙi ubangijinka wato ka roƙe shi tserar da kai sai a ibrahim ya ce wato saninsa da halin da nake ciki ya wadatar da ni gabanin tambaye shi wannan shine halin Ibrahim a halin wato farkon sa wato Ibrahim wato shine alkamilu cikakke wato na ƙarshe cikin lamarin sa shine mafi cika wato Ibrahim kuma a ƙarshe shine wanda yake cewa rabbi alhazal walada ya ubangiji ka sanya wannan gari ya zama amintacce ka nisantar da ni da 'ya'yana an na abu da za su zamu bauta gumaka har zuwa wato karshen wato addu'o'insa to arifi idan ya cika sai ya koma kuma zuwa addu'a wata daro da kankan da kai ilallahi zuwa ga Allah da nema min da gare shi wato dallar da bi tare da Allah tabaraka wa ta'ala wannan baya korewa cewa cewa addu'arka wato wato wacce ta faru al'ana a yanzu ba za ta zama wato ba za ta kasance sababi ne da shi ga wani abu ba da ya riga ya fil azal azal shay abun da yake azali shi shay'un ba abun da yake tasiri wato a cikin sa wato la ya sirbi shay'un hadithun al'ana ba wani abu da yake tasiri a cikin sa wanda ya faru a yanzu sai dai Allah tabaraka wa ta'ala amarna ya umarne mu da addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu wani sahabi ya tambaye shi sai ce da shi mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala to a me za mu tambaye shi cikin abin da aka rubuta aka ɗauke alƙalma bayan an rubuta kuma takardu duk suka bushe ko kuma a cikin wani abu za mu tambaye shi ƙala sai ya ce da su ku roƙi Allah wa du'a wa addu'a yana daga cikin hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala dan dai wato kaddara da addu'a wanda iyanu wato suna haduwa wato suna da'an jahi da min kiyamata har zuwa ranar kiyama a bisa kowane hali babu abawa yana tsayawa a kofar Allah yana mabukaci mabukaci dai mabukaci yana neman wato Allah daga farin rasa ba zai rasa wato alkhairi ba imma a amsa masa wato addu'arsa shine a bashi abin da ya nema ko kuma wato a ije masa abin da ya nemi tsari da shi ma an yadda Allah minhu baliyatan ko kuma Allah ya ije masa wani wata musiba da addu'a ta sa ma an yusiba ko kuma ya yasabi ba in ma ya yasabi ko kuma ya amsa wato addu'a gare shi wa isara lahu shay'an ya zaba masa wato wani abu wanda ya fi alheri daga abin da ya nema shi wa in ma an yadda ko kuma abin da ya roƙa addu'a ya ajiye masa shi ya ajiye masa sakamakonsa ya mulki ya har zuwa ranar kiyama qulu rasul sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna al-abda dan dai bawa yusuf yusuf bayna za a tsaye da shi gaba wato gaba ga ubangijinsa al-mahshari a ranar tashin alkiyama yaqulu lahu sai ya ce da shi ya abdi ya bawa na kuntu amartuka bid-du'a na umarce ka da addu'a an da'awtani shin ka wato kayi kayi addu'a kayi kira na tsatsu da tsayi yaqulu na'am sai bawa ya ce eh autuka fi yawm na kiya na wato roƙe ka a ranar kaza da kaza talabtu minka na ne ba to kaza da kaza daga wajenka yaqulu sai ubangiji ya ce a'taituka na baka yaqulu na'am sai ce eh yaqulu sai ubangiji ya ce wa talabta minni yawm fulani kaza wa kaza ka nemi wato wato a rana kaza ka nemi kaza da kaza a wajena na'am talabu minni al-farja kana neman wato alfaraja wato yayewa ne ni daga gare ni farajtu anka to na yaye na yaye maka abin da ka nemi wato in yaye ma yaqulu na'am sai ce eh yaqulu wa talabta minni yawm fulani kaza wa kaza yace ka nemi wato ka nemi kaza da kaza a wajena a rana kaza wa lam tara zalika wato ban baka ba baka ga wannan abun ba yaqulu na'am sai ce eh ban gani ba yaqulu kuntu jidda khaltuhu laka sai ce na zama na ajiye maka wannan abun ha huwa indi gashi a waje na fihi sai ubangiji ya bashi wa yaqulu sai bawa ya ce ya rabbi ya ubangiji laitaka jaharta li kulli da'awati ina ma wato ka ajiye min dukkan addu'o'i na da na yi lam tu'ajjibni min hashay ba ka gaggauto min ba ni wato wani abu daga cikin ta ba ala hadha Ba a bisa wannan ne sani yakuru min ad-du'a wato mutum ya kamata ya yawaita addu'a quli asjudu ubangiji ya ce ku kira na zan amsa muku la ilaha illa ta mun zai ne da annabi da ne ya sake to ita addu'a ita addu'a tana da sharaɗai yana daga sharaɗin addu'a shine a samu ikhlasi a cikin addu'a to wannan muhimmi ne eh, a samu ikhlasi a addu'a eh, wannan sharaɗin addu'a ne kada kana ta addu'a baka samu biyan bukata ba to sai ka ji sharaɗin ka cika su ko baka cika su ba aha kan wato mutum ya addu'a wato zuciyarsa kai kana wato mutum yana addu'a amma zuciyarsa tana wato wasa mashgulun abin shigaltarwa ba na addu'a ba to kuma abin da ake nema da addu'a ya zama wato gyara ne lil insani ga mutum to kai ya zama a cikin addu'a akwai yanke zumunta idan wato addu'a ta cika wayannan sharaɗai wannan ta zama maƙyanƙyanciya da amsa in ma dai ubangiji ya gaggauta masa da biya masa wannan bukata ko kuma ubangiji ya jinkirtar da ita sai ya ji can ya karɓa wato wato abin da aka rawaito da Abi Huraira yana ishara gare shi kala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani mutumin da zai roki Allah tabaraka wa ta'ala da addu'a sai dai an amsa masa imma a gaggauta masa ba shi abin a duniya ko kuma a jinkirtar da ba shi sai a lahira ko kuma wato ko kuma da addu'ar da yayi akan kare masa wasu laifuffukansa gwagwadon wato abin da yayi addu'ar da shi gwagwadon abin da ya nema muddin da ya bai wato yi addu'ar ya nemi wato wani laifi ba ko yanke wato zumunta ko kuma ya nemi gaggautawa kazu sai suka ce ya manzo Allah yaya ma'ana yaya zai yi gaggawa kala sai manzo Allah yake yake nayi addu'a wa masjidi ay ba ubangiji baka an samu ba bai an samu ba Tirmidhi ya fitar da shi yace hadisi ne garibi wakila wan wakila aka ce addu'a addu'a shine wato zikiri kuma wato wasu ayoyi da wato da tambaya alhamdulillah yake ya faɗa cikin tarwiyar qulub al'adabu dukkan ladabi shine wato al'adabu ladabi cikin wato fara dukkan wani tawajjuhi zuwa ga ubangiji bisa addu'a ko kuma addu'a ko wani ismi shine wato tuba shine farko shi yasa bayan Allah suke in suka zo zaka yi dariƙa duk dariƙa an zaka fara ta su sai kai istighfari dan so kai ka samu abin da zaka faɗa a ciki idan kai istighfari to kai wanke ka samu wato ka samu tahalli kenan eh ka wanke duk waɗansu laifuka wanda yake wato kai istighfari ka koma ga Allah eh da kuma ambatan wasu abubuwa na yabo ga ubangiji da kuma yabo gare shi da neman wato ceto da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma yin salati gare shi to shi salati ga manzo Allah shine mabudin kofar arziki da kuma cin halal to fa kun ji wato wannan cin halal wanda zai addu'a ya ce yana son an sa to ya ci halal shine sinadari wanda aka jarraba to cin halal wani cin halal din da muhimmi ne kowa ya kamata ya duba yana cin halal eh kowa ya duba ga abin da yake ci halal ne ko ba halal bane saboda haka idan uban yayi addu'a ya gama an samu sai ya tambayi kansa to mutum kuma ya zama na ya kubuta daga wato dabara da wani karfi kana addu'a ka tabbatar a zuciyarka kana ga Allah ba ka da wasu karfi ba ka da wata dabara sai abin da yake to da barin kuma wato fakewa zuwa ga wani Allah da kuma kyakkyawan zato billahi da Allah da kuma tara himma da kuma halarta zuciya wato wagayatu du'a mutukar addu'a shine wato bayyana bukata in ba haka ba Allah ya je yana aikata abin da yake so ya ba cikin hadisi idan wato za ku roƙi Allah wato ku roƙe shi da wato cikunan tafukan ku da ku shigo nan wato ku roƙi Allah wato da cikin tafukan ku kan ku roƙe shi da bayanta in kuka gama addu'a ku shafi fuskar ku da tafukan ku ba a tambayi Allah wani abubuwan da ya fi soyuwa gare shi daga a roƙe shi lafiya wato shugaban wato masana Allah ya ce abu ya bi da lissani a tsarkake sirrinsa na ya roƙi Allah a wani dare sai na fito da hannuna ɗayan hannayena wato ɗaya ko ban samu wato dama fito da ita ba na tashi mun shi zai ne saboda tsananin sanyi to shi ke sai na gyangyaɗi sai na gani a cikin bacci na cewa wato hannuna wato na bayyana ɗin nan an cika ta da haske ɗayar kuma ba rigatun ita kuma mafinciya ce ba sa mata haske ba sai na ce to saboda me aka yi mun haka ya ubangiji sai aka kira na cewa wato hannunka wace ka fitar ta neman nan mun cika ta wacce kuma ta aka ɓoye ta ɗin nan ita kuma an hana ta wato ita ƙaddara kamar yadda Sheikh Sharif Ibrahim Sale yana nan a cikin wani littafinsa wato a cikin wani littafinsa ya magana kaddara sai alaqidatul munjiya kan malkiyama littafi ne yake wajen shafi ya kai ɗari uku to a cikin littafin ya magana kaddara to a cikin kaddara da ya magana to natijar ƙarshe kaddara ta kasu kaso biyu akwai kaddara mutlaka akwai kaddara muqayyada kaddara mutlaka wato ita kaddara muqayyada Allah ya hukunta zai abu amma sai kaza ya faru ko kuma ba zai abu ba amma sai kaza ya faru eh misali Allah ya kaddara zaka je kai aikin haji mukaddari ne amma ubangiji ya daura wannan kaddara da cewa sai ka samu kuɗi ka biya jirgin sama ko ka biya mota kaga wato in baka samu wannan kuɗi ba wancan kaddara ka ga bata ba domin da ba mu kayyada shi to akwai kuma kaddara mutlaka wacce ubangiji ya riga ya kaddara cewa kaza zai afku ba wani sharadin sai an yi kaza kaza zai afku to wannan abu shi ma wannan Allah yana canja wannan muƙaddarin saboda shi ne yake cewa jamhullahu ma ya sha'u wa yusaddiq wa indahu ummul kitab eh wani abin za ka ga da addu'a Allah ya canja shi kamar yadda shi ma malam nan yayi bayani eh ya ubangiji ya kaddara za ka yi masalan masalan ubangiji ya kaddara za ka yi wato za ka yi tafiya eh amma kuma sai ka samu abin hawa to kaga idan baka samu abin hawa ba wannan tafiyar babu ita ko kuma wani abu ya dame ka ubangiji ya kaddara wannan abin da ya dame ka in kai addu'a zai yaye maka to kaga in kai addu'a shi kenan sai yaye maka kaga mutu aliki ne da wannan addu'a to yayi bayani sosai a cikin wannan littafin al-aqidatul munjiya yawmal qiyama babban littafi ne الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Allah shi ne wanda ya sanya muku dare don ku nutsu a cikinsa kuma ya sanya muku yini don ku ga wato ku ga kuna ganin abubuwan da za ku aikata a cikinsa shi danganta wannan danganta gani ilaihi zuwa ga wato yini majazi ne ba wato hakikatan bane eh kawai saboda yubsaru ana kallo fiye a cikinsa ana ganin abubuwa a wato wato lokacin da gari ya waye za a ga abubuwa za a tafi ana harkoki amma hakikanin mai sa a gani din shine ubangiji shi yasa yace ai majazi ne dan dai wato inna allaha la zufalla allah ma abu sun fallala ne allah nasu ga mutane walakin na aksaran nas sai dai yawa yawan mutane la yaskuruna allah ba sa godewa allah saboda haka ba sa imani wato in ka san wato mun'im wanda yake maka ni'ima ka san allah ne maka komai to sai ka gode masa
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو وأنا توفقون wancanan ku shine Allah ubangijin ku mahallicin komai babu abun bauta cancanta sai shi ya ake juyar da ku ya ake juyar da ku an imani da barin imani ma qiyamul burhan tare tsayawar dalili dukkan kafircin mutum ya san dai cewa saman nan kamar yadda Imam Yusuf da Bahani yake cewa wato mandara baniyan ko mar'abaniyan da rahu bina'an kenan wato duk in kaga gini dai akwai wanda ya gini eh ba yadda za ka ga gini ba ka ce ba wanda ya yi shi saboda haka kai ka san wato duk halittar da kake gani akwai wanda ya halicce ta kuma ka san ba kai ka halicce ta ba eh to ashe kaga ba wanda zai ka san kuma irin ka ba zai iya halittar wannan halittar ba to ashe kaga ya tabbata Allah ne wato yayi wannan halittar tabaraka wa ta'ala to ya kuma ake juyar da mutane gabaran imani da Allah din ya kamata su rika duba kudurorin ubangiji su duba irin abubuwan da ubangiji ya halitta wanda yake yana kafa hujja da kudurarsa su su imani da shi كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون كذلك haka nan kuma yufaku ai misalan abdi misalin juyawar haula'i wa'annan to haka nan ma juyawa ake juyar da allazina kanu bi ayatina yajhadun wato waɗanda suka sance suna jayayya wato da ayoyinmu shine mu'jizozinmu الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين shikenan Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zama matabbaci ya sanya muku sama ya zama jini wato ta kafar rihi kuma ya suranta kuma ya kyautata surar ku kuma ya arzuta ku daga ɗada ɗada wanda duk ya muku wannan shine ubangijin ku kuma shine wato shine ya halicce ku to tabarakallahu rabbul alamin wato alherin Allah tabaraka wataala ubangijin talaka ya yawaita eh duk shine yayi wannan abun kuma ya halicce ku ya sa ku a kyakkyawar sura to ya kamata ku gode masa هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هو الحي Allah wato ubangiji shine rayayye eh shine rayayye wato ba rayuwa da take da farko ba kuma ba irin rayuwa da take da ƙarshe ba in an ce rayayye ma'ana ba irin rayuwa wato irin rayuwa ta yan adam ba rayuwa ce mahsusiya da zatin ubangiji eh la ilaha illa huwa ba mun bauta cancanta sai shi fad'uhu ay ubuduhu ku bauta masa kuna masu tsarkake addini gare shi ne shirki daga shirku alhamdulillah rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين to ka ce musu ni dai an hana ni wato in ni dai muhitu an hana ni in bauta wa alladina tad'una wanda kuke bauta min dun lahi kuma bayan Allah yayin da wato hujja ta zo mun ai ma'ana da la'ilu tauhidi dalilan wato kaɗai ta ubangiji wato yayin da suka zo min min rabi daga ubangiji na kuma an umarce ni an musulma ni kauya da rabbil alamin daga ubangijin talikai هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون to ubangiji shine wanda ya halicce ku min turabin daga turbaya da halka ajikum da halittar baban ku adam annabi adam minhu daga gare shi sannan kuma ya halicce ku daga dugon mani sannan kuma gudan jini wato gudan jini sandarare eh sannan kuma ya fitar da ku ya sa a haife ku diblan ma'ana alfalan kuna yara kanana eh kuma sannan wato ya wanzar da ku dan ku kai wato ashaddu wato shine ku kai karfin ku ai takamulu wato ku kai takamulu kuwatikum wato cikar karfin ku cikar karfi kuwa shine nuna salati ne daga wato shekara 30 nuna salati na sanatan daga shekara 30 ila 40 zuwa shekara 40 eh wato daga shekara 30 eh wa salatina quwwatun wa shababun go wa hayamun wa lawatun wa garamu wa idza zada ba'da zalika ashran fa kamalun wa shiddatun wa tamamu kaga idan ka ƙara wato goma akan akan akan 30 ya zama 40 eh to shi ya sai yace fa idza zada ba'da zalika ashran to fa kamalu wa shiddatu wa tamamu to fa daga nan fa sai kuma baya duk wanda ya kai wato 30 ya kai 40 to cika ya cika to daga 40 kuma to shikenan sai a fara raguwa eh shine yake cewa wa mun 50 eh wa mun 50 marra anhu sibahu fa yarahu ka annahu ahlamu eh wato ya sai kuma mafarki mun yi da shekara kaza ga irin rayuwa da muka yi kuma abin ya zama mafarki to shine kuma yake cewa wa ibn sittina sayyaratu layali hadafa lil manuni wa haysham wanda ya kai 60 to da rare sun mai da shi kuma wato rayuwa kuma ta mayar masa sai kuma ya saurari su jinyace jinyace kuma ya saurari wato gararin mutuwa kuma daga dai sittina eh sai shi to fa iza za da ba'da zalika ashiran nawa kenan yace to balagal gayatan lati la turamu ya kai wato yadda zai ba wato ba magana a kansa to to to daga kuma 80 daga kuma 70 yace wa 80 la tasalliya anhu wa 80 ma alaihi kalamu ba wani abu magana za za ce wa mutane wato an gama da shi to haka ya lissafa haka ya lissafa to sai baya dai za a kai har kuma mutum ya kai 90 eh in ya kai 90 daga nan kuma ya kai 100 domin 100 ma shine wato yake zama ya ya rijige daga 90 yace wa idza za da ba za wa idza za da ba da zalika ashran fa huwa hayyun kamar yace wa salamu shi rayayye ne amma kamar matacce to saboda haka daga duk abin da zaka yi ka kokari domin idan ka kai wannan shekarun daga saba'in kamar da wasu malamai suka ce daga tamanin ma babu alƙalami a kanka don ba za ka yi ma wani abu mai amfani ba eh hatta ruwan nan ga jawa ba za ka ji daɗin sa ba eh ba maganar jin daɗi a ciki to ai ai abin da yake yi na alheri to za a ci gaba da rubuta masa shine a ɗauke masa domin ya kai lokacin da ma in bai iya yi ba ba za a zarge shi in wata nafila yake yi ko bai yi ta ba to za a rubuta masa ladanta to mu je هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
huwa allazi yuhyi Allah shine mai rayawa kuma yake matawa idan ya hukunta lamari ai arada ijad shay'in in ya nufi samar da abu kadai ne yana cewa da wannan abun kasance ya kasance kuma ba ba faɗa yake ba iradar ce eh da ya nufi abun ya kasance sai ya kasance amma ba cewa yake wa abun kasance kasance ba a'a iradar ce da an nufi abun kawai sai ya kasance bidan min nuni wa fatiha bi takdir an ayyujadu shikenan sai a samu abun aqibal iradatu bayan nufin kawai da ubangiji ya nufi abun ya samu samuwa yake allati hiya ma'anar qawli wannan irada ita ce ma'anar wato abun da za a faɗa al-mazkura abun ambato ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنها يصرفون shin baka gani bane baka sani bane ga wanda suke jayayya da ayoyin Allah shine alqur'ani ya ake juyar da su ga barin imani الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون sune wato wanda suka sarrafantar da alqur'ani da kuma suka sarrafantar da wato abin da muka aiko manzannin mu da shi min tauhidi na da kade ta Allah wal ba'su da tashin alkiyama hum kufaru makka shine sune kafiran makka sannu za su san wato ukuba wato wannan aikin da suka yi na sarrafantar da manzo da kuma sarrafantar da tashin alkiyama إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يصحبون izil izil aglal yayin da wato kukumai fi alaƙin suke ga wuyayensu izin nan bi ma'ana izati wasalasil da kuma wato sasira sasari sasira ne jam'i ne wato salasil eh da kuma wato sasira da suke wato su kuma an adafta shi ne akan aglalu fata kunu fil alaki wato eh ita sasiran ma ta kasance a wuya an mutu zai ko kuma mutu zai ne labarin sa mahzufi ai wasalasilu salasilu fi arjulin suna kafafuwan su an daure su wato an wato daure su da wato wannan wato sasira aw khabaru ko kuma labari ne na Musa da wanda ba faɗe shi wato mahzufi yusabuna في الحميم ثم في النار يسجرون wasalasil ko kuma shi salasil ya zama Musa da yusabuna to shi kenan shi kuma sai ya zama labari ayi jaruna ana jan su jihada ita wayannan wato wato sasiran wato sarka da ake jan su da ita fil hamimi sun mai nasu fil nari yusjaruna sannan yusjaruna ana wato gura su da wuta fil hamimi cikin jahannama sun ma fil nari yusjaruna sannan kuma a rika jan su wato a rika jan su wato ana shigar da su wuta ana kunna su ana gura musu wuta ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يدل الله الكافرين sannan sai a gaya musu tabkitan dan urustawa a ce aina ma kuntum tushrikuna min dunillah ina abin da kuka kasance kuna tara shi wato kowa bayan Allah wato kuke tara shi da Allah kenan eh kuke tara shi ma huta da ubangiji wajal aslam ita ce gumaka to ina gumakan naku kalu sai ce dallu anna sun faku gabaran mu fala narahu ba ma ganin su bal lam nakun nad'u min qabli shay'a mu dai dai da can dai ba mu kasance fa muna bauta wani abu ba eh to kaga anan an karu ibadatahum sai suka inkarin bautar ta su iyahu ga gumakan to sun ma uhudirat to shikenan sai aka halarta da gumakan da kudurar ubangiji kan ta'ala sai Allah ta'ala yace da su da gumakan yace innakum wa ma ta'buduna min billahi hasabu jahannama antum laha wariduna da ku da gumakan naku duk ku ne kiraran jahannama ne eh kazalika haka nan dai wato ai misal idlal haula misalin bacewa wa'annan almukazzibina ma an sarifanta wannan ba su sarrafantar da manzanni da tashin alkiyama da littattafan da aka aiko da su to haka nan Allah yake batar da alkafiri da kafirai wai qalu lahu za a ce musu aidan dada ذلكم بما كنتم تفرهون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرهون wancanan ku azaba wato ta sami ku ne saboda abin da kuka kasance wato kuna wato farin ciki da shi da arda a cikin kasa bigayar alhaqi ba da gaskiya ba ne israki ne daga shirku in karin basu da inkarin tashin alkiyama wabi ma kuntum tamrahuna da abinda kuma kuka kasance kuna karsashi da shi ai ta tawassuuna kuke yalwatawa fil farhi cikin wato farin ciki ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين sai ubangiji ya gaya musu ko kuma ya faɗa musu a harshen mala'iku ya ce to ku shiga kofofin jahannama kuna masu dawama a cikin ta wato makoman masu girman kai wato ta mugunta ita ce wutar jahannama فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون to kai haƙuri ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna wa'adallahi sanna alqawlan Allah bi azabihin da ya musu azaba wato haqqun gaskiya ne fa in ma nuriyannaka in dai har mun nuna maka fi in ashardiya eh mutu ga mutum mudga masu an idgamin nunin a shardiya wa ma mazidatu to akidu ma'anar shardi aw awala to akidu to akidu ma'anar shardi awalal fi'li wa nunu wato to akidu akhirahu wato idan mun nuna maka ba'dal ladina idhum sashin abin da muke musu narko da shi min al azaba na daga azaba fi hayatika cikin rayuwarka to fa zaka wannan abun haka yake wato shine jawabin shardi domin an shafe shi ba a faɗe shi ba eh auna tawaffayan naka ko kuma muka yi wafatin ka kabla ta azizin kafin mu musu azaba to fa ila la tur yurja'un gare mu za a maida su za mu musu azaba ashadda azab mun tsananin azaba fal jawabu al mazkur jawabu nan abun an mutu lil ma'dufi wato na ma'dufi ne wato fakar kadai wato lil ma'fu- lil ma'dufi fakar lil ma'dufi alaihi wato wato na ma'dufi ne nan ya bayyana ta ma'dufi ko wala karanta na ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطل ilo wallahi hakika mun aiko da rusulan manzanni mun kablika gabanka ya rasulullahi minhum man qasasa alayka a cikin su akwai wanda muka baka labarin su wa minhum man lam naqsus alayka a cikin su ko akwai wanda ba baka labarin su ba ruwa an rawaito annahu ta'ala cewa Allah ta'ala ba'atha samaniya ta'ala ta nabiyyin ya aiko annabi dubu takwas arba'ata alafin dubu hudu min bani isra'ila duk daga bani isra'ila suke wa arba'ata alafin dubu hudu kuma min sa'irin nasu daga sassan sauran mutane to ma kana da rasulun bai kamata wato wato bai zama ba bai kasance da rasulun ga manzo ba minhu daga cikin su an ya ce bi ayatin yazo da wata aya illa bi iznillahi sai dai wato da nufin Allah li annahu dan cewa su baki ɗayan su abidun bayi ne marbubu na ababan ranjayewa fa idza jaa al-amru idan lamari yazo bizwa to fa idza jaa amru Allah idan lamarin Allah yazo bin nuzulil azabi da soka azabu ala al-kuffar bisa kafirai to qudiya qudiya za a yi hukunci bainar rusuli tsakanin manzanni wa mukazzibi hada masu sarrafantar da manzannin za a yi hukunci bil haqqi da gaskiya wa har wa safira hunalika al-mubtiluna mabannata sune kafirai sun tabe hunalika tananka ai zaharar qada'u wato hukunci ya bayyana wal khusran da tabewa lillah ga mutane wa hum su kafiruna tabaku ne fi kulli waqtin a kowane lokaci qabla zalika tun gabanin wannan ma إن الله تبارك وتعالى بعث عددا من الأنبياء Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko adadi daga annabawa والمرسلين da manzanni حث على النبي صلى الله عليه وسلم وبعضا منهم wato sai ya sai tam- sai tam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi tashi daga cikin su حتى حتى wato sai kisan ta annabi sallallahu alaihi wasallam wasu tashi daga cikin su هم خمسة ألف خمسة وعشرون shine wato manzanni 25 قدم ذكرهم في سورة الأنعام wato ya gabatar da ambatonsa a cikin suratul al'ani ومنهم من لم نقصص عليك a cikin su akwai wanda kinsan ta shi gare ka ba قال المفسر masu tafsiri suka ce أنه تعالى wato shine tafsiri yace an rawaito cewa Allah ta'ala حق ثمانية آلاف من- ya aiko wato annabi wato dubu takwas أربعة آلاف من بني إسرائيل wato guda dubu hudu daga bani Isra'ila وأربعة آلاف من سائر الناس sauran dubu hudu kuma da su sauran tarzashin mutane وهذا قاله تبرأة من هذا القول wannan ya hada ya faɗe shi sabar atan dan kubutarwa min hazar qawl daga wannan zance كما قاله سبعا in ma kadai ya faɗe shi taba'an dan biyarwa والشبيه shine ingantacce والشبيه لما ورد عن أبي ذر shine abin da yazo a cikin hadisi daga Abi Zarrin في حديثه a cikin wato zancensa قال kana yace قلت يا رسول الله nace ji Abi Zarrin yace nace ya manzo Allah عدد الأنبياء nawa ne adadin annabawa قال kana Abu Zarrin yace ألف ألف وأربعة وعشرون dubu ɗari da dubu ishirin da biyar الرسل من ذلك manzanni daga cikin wannan adadin ثلاثمائة وخمسة عشر wato mutum wato ɗari uku ne da goma sha biyar su ne man- manzanni أربعة عشر ko kuma da sha hudu ثلاثة عشر ko kuma da wato goma sha uku hakimu ne ya fito da wannan hadisi a cikin mustadrak Ehe.
تسعة ألف وأربعة وعشرون ألفا wato dubu ɗari da dubu ishirin da hudu عدد الأنبياء shine adadin annabawa da manzanni الرسل منهم manzanni a cikin su ثلاثمائة وثلاثة su عشر ɗari uku ne da goma sha uku كلهم استمتوا منه dukkanin su sun samu madadi ne daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama حتى أن اسم محمد har dai cewa sunan muhammadu تضمن هذا العدد ya kunshi wannan adadi kullum baki ɗaya اسم محمد sunan muhammadu ميم mimi ثلاث مرات marra uku ne ميم almimu mimi
تسعون tis'una tis'in ne ثلاث مرات wato tis'in so uku مئتان وسبعون ya zo ya zo ɗari biyu da saba'in muhammad ma ɗin nan shadda ce mimi guda biyu ne eh tis'in tis'in so uku nawa kenan ɗari biyu da tas- da- da saba'in mhm.
دال dal kuma خمسة wato biyar kenan da خمسة وثلاثون wato addalu addalu khamsatun wa salasuna alami atain wa sab'ina in ka hada su hazi salasu ne atain wa khamsatun to sai kuma alha'u samaniyatun الخاب ثمانية ثمانية مع خمسة تو- ثلاثة عشر to samaniyatun takwas tare da biyar tare da sha uku هذا عدد الرسل shine wannan shine adadin manzanni مئة وثلاثة عشر salatu ɗari uku da goma sha uku ومن قال ثلاثمائة وأربعة عشر wanda yace salatu mi'atun ɗari uku ne da sha hudu يمدها wato yana maddar ha'i ومن قال ثلاثمائة وخمسة عشر wanda yace shi kuma ɗaya- ɗari uku ne da wato sha biyar يقول yana cewa ha'un ne ba wai ba ha kawai ba libastu huruf da wato yau wato bude harafan muhammadu salatu mimatun mimi uku ashaddu shadda mimi ce wato mimi uku ne kullu mimin tis'una kowane mimi wato adadin sa tis'in wannan shine adadin manzanni wato dubu ɗari da dubu ishirin da hudu wato taro ne mai yawa وإذا لم نعرف عددهم idan ba mu san adadin su ba حيث أن منهم من قصصنا عليك wato wato haifu a cikin su akwai wanda ba mu kissanta shi gare ka ba لم نقصص عليك akwai wanda muka kissanta shi a gare ka ko kuma wanda ba mu kissanta shi gare ka ba اترك العلم لله za تبارك mu ba ilimi ga Allah tabaraka wa ta'ala tashin masu hikima suka ce ya wajaba ga mumini ya karantar da yaransa da matansa da mahi- masu hidimarsa ya sanar da su sunayen annabawa wanda Allah ta'ala ya ambace su a cikin littafinsa har da ya wato ƴaƴan nasu su yi imani da shi kuma su ba da gaskiya da dukkansu ba kasu da shi cewa abin da yake wajibi a kansu wato imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai banda sauran sannan da cewa imani da dukkan annabawa daidai ne sawa'u daidai ne an ambaci sunansu a Qur'ani ko ba a ambace su ba to wajibi ne akan mukallafi ya yarda da cewa haka wannan ba nan su kuma ya imani da su insha Allah ya kuma Allah ya
الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون Allah shine wanda ya sanya muku dabbobin ni'ima kila aka ce al-iblu wani kawai aka ce ya kuma kasukan a kemanta ake nufi huna a nan amma wa zahiru abin da yake mabayani ana rufin raƙuma ne da shanu da tumaki da awaki to ya hore muku su da tarkabu min ha dan ku hau wasu daga cikin su wa min ha kuma wato takulu da ku ci kuma daga cikin su domin kamar raƙumi za ku hau za ku ɗora kaya a ciki eh kuma ku ci da sauran kuma wanda suke na ƙasa da shi su kuma dan ku ci wala kun fi hamuna fi ولكم فيها منافع ولتبلغوا ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تؤمنون kun fiha manafi abubuwan amfani ya kasance gare ku fiha a cikin ta nuna zurri ne daga nono wa nasir da yaya wal wabr da wabri wa sufi da sufi wal tablugu alaiha don dan ku kai ba to ku isa wajen bukatar ku alaiha akan ta fi zurikum a cikin wasu kira don ku ya hamlul askali ji nauye daukan nauye nauye ilal bilad zuwa garuruka za ku dora mata kaya za ku kuma kuma ku hau ku tafi garurukan da kuke so wa alaiha wa alal fulki tuhumaluna ana daukar ku alaiha akan wato waɗannan dabbobin filbar a sarari wa alal fulki Allah kuma ɗaukar ku akan jiragen ruwa ai filbar a cikin kogi ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون to Allah kuma yana nuna muku ayoyinsa to fa ayi ayatin lahi wa ayoyin Allah ne addallatu ne shiryawa ala wa dan ne yi bisa wato kadai ta kasa tunkiru da kuke inkari istifhamun wa tawbihun wa tazkirun ay azharu min tanisi wa tazkiru ayyukai istifhamu wannan istifhami ne kuma wa tawbihun da ursawa wa tazkiru ayyu zakara ayyu asharu min tanisi ya fi shahara daga tanisin sa أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون shi yanzu kafiran makan nan da suke kafirci mutanen maka ba su tafiya ba ne fil ardi a bayan ƙasa balle su je su duba su ga yaya ƙarshen wa'anda suka gabace su ya kasance ai kanu aksara minhu su dai wa'anda suka gabace su sun fi su yawa wa ashadda quwwatan sun fi su tsananin ƙarfi wa asaran da gurabu fil ardi a bayan ƙasa min masaliya da koramun ruwa wa kusurin da katangu to fa ma a gani anhum ma kanu yaktubun abinda suka kasance suna aikata bai wadatar musu da komai ba فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون yayin da wato manzannin su suka zo musu bilbayyinati da mu'jizozi mabayyana farihu su kafiran sai suka yi farin ciki bi ma indahum da abin da yake wajen su am arsul manzannin min ilmi na daga ilmi amma faraha istihza'in wato farin ciki na izgilanci wa bikin da dariya munkirina suna masu inkari lahu gare shi wato wato ga abin da suka zo din da shi abin da annabawa manzannin suka zo da shi zuma suna inkarin sa wa haka ma kanu bihi yasahuna abin da suka kasance suna izgili da shi na azaba to wa haka bihin sai ya sauka wato sai ya sauka da su sai ya saukan musu suna izgili da azaba kuma shi kenan sai Allah ya sauka musu da azaba kamar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izgilanci da suke yi da ayoyin Qur'ani da kuma musulmi to shi kenan abinda izgilancin nan da suke tun a duniya sai Allah ya fara nuna musu shi a yakin Badar فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين to shi kenan yayin da suka ga wato azaban mu wato tsananin azaban mu shine ba'asana yayin da suka ga tsananin azaban mu kalu sai suka ce mun imani billahi da Allah shi kadai wakafarna mun kafirce da abin da muka kasance muna shirku da shi to lokacin kuma ba zai yiwu ba a lahira ba a imani nan ne gurin imani nan ne gurin aiki in ka je can sai kuma girba abin da ka shuka a duniya shi zaka girba falan yako ولم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا ما سنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك kafirun to shikenan wato wato falam yaku yanfa'uhum imanuhum imanun su ba zai amfane su ba lamma ra'au ba'sana yayin da suka ga azaban mu a lahira sunnatul lahi ai sunna ce na Allah ta Allah eh nasbuhu nasbu alal masdar bisa masdari ne bi fi'lin da fi'li muqaddara abun qaddarawa min lafzi daga lafazin sa wato sallallahu sunnata Allah ya sunnanta sunna allati kad khalat wa ta shude fi ibadihi cikin bayan su fil umur a cikin al'ummatai ai la yanfuhum al-iman imani ba zai amfane su ba waqtan nuzul al-azab wa qatan saukar azaba wa khasira hunalika al-kafirun kafirin sun tabe hunalika tanan garana al-qiyama ai tabbayyana khusranuhum tabewa su ya bayyana a cewa su tabbayyana khusranuhum tabewa su ya bayyana li kulli ahadin kowanne daya wa hum khasiruna su dai dama can taɓaɓɓu ne fi kullu waqtin a kowane waqti kabla zalika gaban wannan alhamdulillah alhamdulillah yadda su Allah ya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ‘yan uwa na wannan hazara a madadin jagoranmu halifa Sheikh Muhammad al-Bashir ɗan maulanmu Sheikh Muhammad Tijani bin Usman al-Marhum ne mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun ne mana murna da Ubangiji ya raya mu ya sare mana wannan lokaci muka ga wannan Ramadan kuma yau ranar sauka ta Alkur'ani ga Allah ya haɗa mu wannan abun farin ciki ne ƙware da gaske in ka haɗo da lokacin da shehi ya fara yin tafsiri zuwa yanzu aƙalla shekara ɗari kenan don haka kabirin an kabirin shehi ya yi shekarunsa wanda ba za mu iya lissafawa ba amma dai halifa ya yi arba'in da uku sannan ga sai biyu yanzu ya yi goma sha in ka tsora a kai kaga hamsin da wani abu shehi kuma ya yi wajen hamsin a baya Allah ne kuma ya san abin da za a yi a nan gaba don haka wanda duk wannan kogin ya taho da shi sai zama yana cikin masu gode wa Allah wannan babban makaranta a duk lokacin da za a yi sauka akan samu manya-manyan mutane daga ɓangarori daban-daban manyan ma'aikatan gwamnati manyan 'yan siyasa manyan attajirai manyan mutanen gari manyan alƙalai ga alƙali wanda yake kadi ne a yanzu kowa ya gan shi maulidi da ya wuce da maulidin baya da maulidin baya da gashi kuma yanzu ya zo so wannan wato ya zuciyarsa ta ta'allaka da wannan gida dama asalin gidansu suna da ta'allaka da shi don haka kamar gado ne to amma tafiyarsa cikin alƙalanci da kuma zaman sa babba bai sa ya bar wannan hazara ba alhamdulillah sai dai ya ce ai muku barka da zuwa gidanku ne amma dai kullum manja kwa marhabu don haka ne muku lale marhabun da zuwa 'yan siyasa yau za ka ga wannan daga wannan jam'iyya gobe za ka ga wannan daga wannan jam'iyya jibi za ka ga wannan daga wannan jam'iyya wannan ya nuna wannan gida gida ne na Allah Shoman Tijani radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da ya rayu ana nehu da NPC a wannan halara akwai 'yan nehu wanda aka kama aka kukkulle suna tare yana yasun su akwai NPC mutanen sifar dauna na nan ‘yan halaran nan ne, da kyamaci kowa ba, kuma kowanne yana tare da shi. Bayan wucewa Halifa da ya zo an yi jam'iyyu, an yi PRP, an yi NPP, an yi waye, an yi GNPP, an yi dukansu kowanne har zuwa dai yanzu. Lokacin da sayidi ya karɓi ragaman nan yake tafiya, akwai jam'iyyu, babban manyan jam'iyyu guda biyu ne a nan, amma suna da yawa sun kai wajen hamsin. to dukkaninsu akwai ƴaƴansu a nan akwai NPDP a nan akwai ɗan APC a nan akwai ɗan ANPP a nan akwai wanda baya yi a nan akwai mai jiran tsammani a nan to don haka wanda biyu ya zo gobe kada ce a ai ɗan a nan mun ga masu jajayen hula sun zo sun ma yi alkawarin za su jiggina wa wannan makaranta wani abu kuma sun shaidi ya ce a yi musu godiya an yi da jarhu lafu kwankwasiya kenan kaga an gode wa kwankwasiyar nan wanda yake kwankwasiyar da wanda a wannan halalar ta shehu manti jan tana gode wa yan kwankwasiya waɗanda suka kyara ta ne mutanen apc su ma sun yi bakin nasu su ma an ce a gode musu mutanen pdp su ma sun yi bakin nasu an ce a gode musu don haka a wannan zama da aka yi mun samu halartar ɗaya daga cikin manyan baki na dan takara a jam'iyya ya yi takara a jam'iyyar pdp ya yi a jam'iyyar anpp da yanzu sun dawo pdp ya koma yana yin takara don haka zuwansa nan muna masa maraba ne a hausa sun ce ni in na rera kasuwa ko kwasanta aka so ba zan ci ba don haka ashe wato idan ma mutum bai yarda da kai ba ko ƙuri'ar za ka ba shi ba zai zo ba intisabinsa wato da wannan gida da karɓarsa shine ma ya sa duk wani wanda yake ya zo nan gidan ya zo don haka za mu yi masa maraba a matsayinsa na ɗan pdp a matsayinsa na neman ɗan takara kuma mu roƙa masa Allah ya biya masa buƙatarsa wani ma in ya zo mu roƙa masa shi ma Allah ya biya masa buƙatarsa saboda ne saboda wanda ya asusa wannan gidan ya asusa shi ne dan Allah shi ne girma salihu sajir ta kai wataƙila waɗansu goma ba su sani ba ya taɓa yin wata rawa da ta ba mu sha'awa a lokacin da za a buɗe masallaci shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a kaula a lokacin yana kwamishina na ƙananan hukumomi a lokacin shekarau ne yake mulki dukkaninsu a abin da muke ɗaukar su ɗan wata ƙungiya ne daban ba tamu ba amma da aka je wajensa bari mu nake tsaye saboda wata kare a koyon cibiya da aka je wajensa aka ce shehu ibrahim zai buɗe masallacinsa manyan malaman garin nan za a abin nan sai ya ce shi a matsayinsa na kuma shi na je zai gwamna ita duk wani ciyaman na karamar hukuma ya ɗauki nauyin mutum goma a ƙaramar hukumarsa ya tura ta kaulaha goma da mota ɗaya a jirgin sama don haka mutum hamsin suka tafi a jirgin sama mutum goma goma goma goma goma mutum ɗari biyar ne suka tafi a ƙasa ga shi a zaune an taso da wannan maganar wata rana a gaban halifa Allah ya tsara masa karama a lahira Allah ya haɗa shi da shugaba ta shi Muhammadu Tijani a gidan halifa an yi zikiri shi mai girma salihu sajid haka ya zo wani daga cikinmu shauƙi ko wani abu da ya fusge shi yace dan ne ma za a bari waɗanda ba a layin mu suke ba su zo nace what ai ma ba layin ai layin mu layin aljanna ne ita kuwa idan ruwa ya zo ruwan kogi ai za ka ga mushe a cikin su mushen jaki za ka ga mushen sa za ka ga bishiya za ka ga wucewa yake gare gare yake ba wani gurin sai a kiba ta wanda duk ya zo nan namu ne nace ga abin da ki yanzu mutumin da za a yi harkar shehu ibrahim ya samu dama ya tura maka mutum ɗari biyar to in ba dai kiristanci yake ba wannan bai kamata ka taimake shi ba abin da zai taimake ka shi kansa da yake neman gwamna dan ya taimaki kansa ne to wanda kuma zai taimaka maka kai ba za ka taimaka masa ba abin da ya sa muka faɗi wannan dan waɗansu masu jin ƙaiƙayi ai ba namu bane malam magana ake ta wanda masoyinka masoyinka masoyin masoyinka masoyinka ne masoyin makiyanka kuma makiyanka ne saboda haka duk wanda yake zai shauki jani usman masoyin mu ne duk wanda yake ba ya tare shauki jani usman ko ba ya tare da shauki ibrahim makiyan mu ne ko na zai mana don haka mune maka maraba kuma na fatan Allah ya ida miki Allah ya taimaka maka taimakon da za ka amfani kanka ka amfanar da mu ka amfani ɗariyar da mu ta tijjaniya yan uwa wannan dare dare ne na ƙarshe amma yan kalmomin da zan yi da zan yi tun da sai biya in faɗi yan kalmomi guda biyu wato mu ya kamata in sake mana wato in taso da mu malam abin nan harkan nan da ake yin ta ta ɗariƙa tijjaniyar nan ba ta ba ce shahunanmu sun abin da ake kawo ɓata lokaci wato sun tsaya sun ɓata lokaci sun ɓata daidai sun ɓata in ɓatawa ce ya kamata a ce a kan ɗariƙan nan sun tafi zuwa ga Allah sun ban mana gado kada wutan nan da suka sakan mana a hannun mu bari ta mutu garwashin nan da suka bamu yanzu farkon azumin nan farkon azumin nan kowa ya ji wanda da ya damu ya ji mutanen wata kungiya da suke kiran kansu izalatul bid'a wa iqamatus sunna sun ba da list na adadin kowa jiha adadin mutanen da suka tura su je su wa'azi da mai jan baki da mai wa'azin a kowace jiha an ce maka adala wane ne malamin malo wane ne a kaza wane ne a ilugu wane ne a makurdi wane ne sai da suka zaga kasan nan gaba ɗaya suka tura wakilai suka tafi su je su isar da saƙonsu muna zaune sannan mu mun ce a nemo mana fili a gidan rediyo Allah shi abu muka tura ya tafi duk gidan rediyon da yake garin nan guda wajen goma ne yanzu sababbin nan da waye da na da da aka san su irin sarhama su su freedom su waye waye to a yanzu cika wata ma baka ji sunanta ba suna nan dai suna yi muka tafi aka karace wallahi azimu abin da ya dawo mana da rahoto cewa dukkanin aure tun daga safa har magariba an sai ta ran muna son karfe uku na dare nake to aljanu ya mewa wa su karfe uku dare in ban da wulakanci wa an ta hillun bi hadal baladi a kai da sun ce kullum sai an zage ka sai an zage ɗari kannan taka sai an zage mu mun yi shiru muna zaune wai ya ilahi alamina wai mu ɗauka da mu da su duk Allah muke nema to sun fi mu neman Allah nan ne suke ɗauka kuɗin nan sun su bayar mu mu rike namu mu kasa yin rediyon nan mu kasa samun waɗanda yanzu da matasan limaman mu ga sunan sun Ibrahim waɗanda mu mun riga mu yanzu ake zancen tamanin an an ɗauke musu nace alhamdulillah amma ɗauke mana mu alƙalin yanzu aka rubuta la ka sana a cikin wanda aka ɗauke alƙalin mana da Allah da Allah yanzu ku kasa cewa waɗannan a ji maganar mu aje aje kullum an buga mu ya kace buɗe rediyo buɗe rediyo buɗe rediyo sai na buɗe wannan malamin nan da yake a alfurkan yana cin mutuncin shehu ibrahim yana cewa shehu ibrahim shi ne don wannan abin da yake shi ne ya ce a ce da shi allah ne a duba littafin sawa ne a duba kaza a duba kaza yana ce yana ce aka ɗauko gidan rediyon freedom su kuma sun sa maganar bamba wacce bambam nan yi mana kace kace yi zage ne yace duk daga rika tijani ma mushriki ne kaza ka yace a, babu zama to aje aje sai bi nace kar a gaya masa ai lokacin da sayyidina ali zai fuffulla kan wani ba sai da ha ga annabi ba malam ku gashi malamin dare halifa malam isu da shi da malam albakari da malam kabiru da malam alhaji shaibu sai muka rinku mu sai freedom muka ji ba ba appointment ba muka ce muna neman mu ga shugabannin muka gansu sai a ce ku fito su waye muka ce mu ne kungiya ce daga nan rika tijaniya suka zo suka zauna a san layi muka zauna anan layi aka bude aka yi addu'a muka ce abin da mu yasa muka zo kun sa kaset wanda izazzagi ɗan tijaniya izagi shehu ibrahim ya ci mana mutunci don haka ko kuke da alhaki kuka ba da ramin da aka sa don haka nan da nan shugaban ya ce waye shi aka yi muka faɗi ranar da time ɗin da date ɗin yasa aka kirawo su aka kira waɗanda suka yi yace me yasa aka yi a ai shi wanda yake kula da guri ne muka ce a'a ba wanda yake kula da guri ba da gangan kuka sa saboda shi wanda yake kula da program na addinin musulunci dama burinsa ne izagi kowa yana ma faɗin abubuwa yana zagin kowa to da ƙarfi aka ba mu haƙuri aka ce a ba su kwame ko ba za a ƙara sawa ba kuma ba za a yi kaza kaza kaza kaza ba to ba zai yiwu mu dinga tashi muna zuwa rigima na gaya muku rigima da muka wanda su sai dinnan sai da muka sasa a gaba da shi da shehu shehu na faɗa a ranar maulidi muka tafi har yana ba su a kan an hana yaran mu yin maulidin shehu da yin maulidin annabi a makaranta sai da ya wuce gaba muka bi shi muka rufa ma baya ita sai to yaushe za mu dinga rigima a ce sai mun je kullum mu ne yan kai ƙara kullum mu ne yan kai ƙara mu ne yasa ba za mu ce abin nan da suke faɗa ne yasa ba za mu ce fili marama ba ga abubuwa faɗa muna da shi ga karatu a zube su da suke da karatu na kaset kullum sai sun zage mu kullum sai sun ci mana mutunci kullum sai sun ce kana magana na da su taso wani ya ce shehu ibrahim allah ne kaza kaza kaza kaza sai ya yi magana sai shehu ya yi magana mu mun magana almajiran su waɗansu sun yi malam abdullahi awaisu ya yi magana shehu ɗahir bauchi ya yi magana ana duk da haka ƙarya ne mu ne ƴan tijjaniya ne suke cewa su alloli ne ƙarya ne mun yi mun yi mun faɗa mu a'a ba a yadda sai an gaya mana mu ne ya ilahi alamina idan ba za mu dan me ba a fi mu tsumma ba za a kaɗa mana farfata karatu ne a yi zube ban ƙwarya ta mana a fito ma fito mana amma baka da baki ga kana karatu amma baka da wurin da zaka je ka faɗa tun ma mun kyale su suna faɗa har ma yanzu baka sani ba matarka ɗanka duk sun zama yan izala baka sani ba saboda sauraron su kunne rediyo a gida sai baka yi suka ce a kashe rediyo ba suna ji sai sun ɗauki magana ɗaya sai sun ɗauki magana biyu kuma ya yi abin da suke yi ba haka suke da ita ba su ɗauka suka yi abin da suka faɗa shi shine hujja ko suna da nafi amma ni in na faɗa kai ka faɗa sai ji abin da ya faɗa sai ina ina nafi sai da nafi ina nafi babu shikenan ƙarya ne amma duk zai su faɗa yanzu ka hajjiji ne yanzu a watan da ake ana ta hajjiji yau ma za a yi ko an rufe ko za a ci gaba ana ta yin sa mun ta ƙarya ne ta hajjijin nan ba shi da nafi annabi da yi ta hajjiji ba sahabbansa ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'i na ba su yi ba duk da zai da yake bayan ƙasa mun kalubalanci shi billahi da billahi la ilaha illa zo mana da nafi ni na je na wajifa ma a jihar ba muku wallahi na azimi wallahi ba zai iya kawo nasi ba cewa dan ya ce annabi bai yi ba sahaba ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'i ne ba ba su yi ba ha kawai suka tsoro ta kwana kwana nan kuma annabi cewa i tahajjudin nan kowa zai je ina sa ne shi kadai kuma kowa da dare ba sai a ramadan ba kuma kuma suka fitar da mata matan mu suka fita zawarawa yan mata budurwai duk da kama hanyar suka tafi suna kira masallaci tsakiyar dare a lokacin da mace ya kamata ta zama tana bayan da gidanta ko tana gidan ɗakin uwarta ko ubanta amma kai ka kai su fito ina nasi amma mutanen nan mun ma zira su mun hakura shi kenan sun tafi ma ai su hajjiji sai ga su da shi kenan rajjajjajjajjaj malam dan izala inda duk kake ina nasi a ce a makarantar zuwa man ciyana ka fara wani dan karamin almajiri dan alma karamin karamin almajiri yace ya kalubace billahi allazi la ilaha illa huwa da gaske muke idan suka kawo mana nasi cewa nabi yayi wallahi tallahi za a wallahi sai mu daina wajifa sun bi cin ni ƙarya amma kai sai su ce maka murjin nan da kake ina hujjarka kai ina hujjarka ke yin wannan annabi cewa i mace ta yi sallah ba ma mutu ba cewa i kowane mutum ya yi sallar nafila a gidansa ta ce a masallaci in ba ka'aba ba ce kowa ta sallar nafila sannan ya ce mace kuma ta yi sallar nafila a ɗakinta idan kuka yi a masallaci kowa ka'aba ne sallar nafila kuma a ɗakin nasa ma a cikin ɗaki a cikin da kuma ƙuri ya ɗaki a kansa malaman mu suka so a kansa aka fito da mu amma ku kun zo kun fitar da mu gaba ɗaya kuna zagin mu mu muna yi abu babu nasi ko ina nasi ba abin da suka ga dama sai su yi. kamar yadda muka faɗa yanzu saba nan da an tashi shi ke na ta ce sai an haɗa ƴan yatsu a kyawun haka a kyawun haka a kyawun haka duk a tattaka kasa ana ta kallon kasa shi ma mata mai gabata su mun ta zo da nasi inda annabi ya ce a yi to ba ya ba ba kana ba ba ka kalai dai kake makara ka kalai maka ba da nasi ba hadisi a hada kafa ba ba za a iya kawo mana hadisi ba malaman ba haka suka tafi shehi Allah saka musu da dini saka musu sai ce amma ka ka haka sai dai ba ba ka ka nake ba amma dai ka jin dadi wato wato wato haka sai an saka mutum kuma ba ka masallaci haka babu nasi malam ƙarya ce babu nasi in kuma an ka mana nasi shi ma muna jira ko ta fure biyu a ko duk mutumin da yake bada fatawa a cikin da yake ga mana ta rediyo ga nasi mu zo mu karanta amma shi ce nan da yake sun suka kawo shi sai ai tai duk masallaci sun dauka yanzu wannan wata iya mu daga kanin abin da ake so ya kishirwa alhamdulillah ya azumi alhamdulillah yanzu sai soke wannan sun zo da ya ibada wanda ya ibadan nan a musulunci ba a tambayar mutum ibada saboda sirri ne tsakanin mutum da ubangijinsa kuma ibadar azumin nan ta fi ta sallah ne me yasa ba da azumi ba za ta yi ibada ba tunda kana sallar biyar ko na ba ce to a ce a tambaya sahabban annabi sun tambayi haka ko annabin ya tambayi wani kuma annabi wanda kace ma ya ce sai ya ba shi ruwa nake to me kake yi annabi a hadisin buhari lokacin da za a sha ruwa ya ce zahaba zamu wa talal uruqu wa tabatal ajr ishruwa ta fiti haka yake da nassin Buhari to na na na wanda ya tambaye ka kishiro annabin nan ma dindin wanda shi aka aiko da addinin nan na ku kishiro ake yi ka ga ko ba za ku kishiro ake ba sai kuma ina ka samu sasa to irin wannan ne malam muna da aiki kai bi kuna da aiki kuna da aiki ni ina yaro shoman tijani Allah ya kafa masa da alheri ba za a kwan ashirin ba sai an jejjera motoci a nan ya tafi wani gari ya tafi isar da saƙon Allah idan ka karanta waƙoƙinsa rilolinsa yanzu rilatul kudawiya in ka karanta sai kai kuka kuma wani lokacin fa za su taho ba ma motar sai suke zuwa akwai wani amari dan jafi yanki shi yake zuwa yi musu bukin mota don zuwa da shoma ki jani ki zama ba ba amana a tafi can a sauka a tafi kuma da kafa amma dukkan ku kuna da mota mu ma muna da ita ku kasa cewa mu fito mu tafi ku kasa kai sakon Allah ku kasa dawo da mutanen nan a Kano mu zauna haba mana a ta mana ma dariya mu kasa fitar da kuɗin mu mubara a fili mu samu mutane ga su matasan nan ko ya masallatan nan naku ya kamata ku dinga ƙaran ƙaran nan mala ko ya dinga gaskiya yanzu a kuma nan gaba ɗaya mutum da yake saurari akwai alƙarmawi muhammadin nazifi shehu a ciku shehu malam ƙarami alƙarmawi dai za ka ji yana fassara giwa ne yana ambaton shehu ibrahim da safe ya tafsiri da rana ya fassara giwa ne a ciki ya ambaci shehu ibrahim ya faɗi matsayin shehu ibrahim ya faɗi waɗannan mutanen ba su kuma suka ba da hujja da hujja ba shi kada yake ji akwai wani wanda yake karɓaɓɓe yana da kuɗi yana tafsiri ana sauraron sa a cikin me yake amma har yau tafsirin ya kare kwana talatin da zai shiga cikin Ibrahim ko ɗaya ba to wannan da shi to to dan yi dara ba zai sai ya kwana ta duk inda zai kwana ya zarge ka karatu yanzu karatu ne da sai biye idan dan yi dara ne a wata ara sai ya kwana sai inda mu zai zarge ka amma shi ana sauraron sa yana da kuɗi a hannunsa kuma a cikin me yake amma ba zai iya cire shi Ibrahim mai kace jin tsoro sai di mu tsari za mu je ku kamar yadda muka bi shirki jami'u kuma daga nan zuwa a rufu kwanakin mu da zai kare wallahi duk inda kuka sa gaba za mu bi za mu ba mu gudunmawa irin tamu amma akwai ni ku tashi tsaye malam limamin bamaina da bakin sa yake gaya mu mun je halin sa muna gaishe shi da da da da malam sani sha'ibu wannan malam sani sha'ibu da darma da waye mun ji an gaggaishe shi sai ki ce maulana shehu man tijani yace a nan wurin yake zuwa a nan zai yake kwana ya nuna mana wata wani guri yace zai shiga wani ƙauye yace wani alhaji yana yin ko alhaji barau ko nasa ko alhaji wani abu dai sai sa aika birnin kudu a aro kekensa sai a kawo ishehi ya zo sau da kan za ta fi ƙauyen su shehi ya hau kan keke su kuma su tafi suna zikiri yace ƙauyen ya kai mil goma sha biyu daga nan haka za a tafi ita ce ta hakan shi ne ba har kusan sai ta tsaya sai ke huje sai an dawo wanda kuke kan an zo an tar mota an dawo birnin kudu za a fashi a mayar aka tsaya aka kai shehu gindin busha sai ce me yake ya ce an tafi a fashi yace yace a fashi yace yace lokacin da Allah yake gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi haibara fi sa'atul israf Allah yake gaya mana shi kansa sahabban sai da zuciyarsa ta kai ta raura waɗansu su gudu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ga zuwa umma kai yana takawa rana ta yi ga rana Allah ya fito da ita ga rafi amma haka suka wuce suka kama hanya baka ta ta sai kawai ya yanka daji ya tusa maka bishi da kafa sai ya tafi mil goma sha uku to amma yanzu muna zaune da zawiya a gine ga maulanmu ga mutanenka wanda in cewa kai mutum ne mutum nama ɗan ya sai mutum yake to akwai gaskiyar magana akwai ƙalubale a zuga masu hannu a cikinmu su fitar ba fa sai mutum ɗaya ya ɗaukar nauyin naira dubu ɗari ba daga wannan zaman da aka daina motsi a daina sakaci a yi gidauniya kowa zuba abin da zai zuba mai taro mai sisi mai kwabo mai cire a tara sai bisa a je a biya ya ba da umarni wane eh je kaka je kai mana wa'azi na wata daya an biya wani kuma yazo ce ni na dauka suki jani ta rubutu ne su uba leader ina uba leader sai da mun taka dan da shehu ya haifa da kansa wanda zai bada gudunmawa ta ilimi ya je ibaya sai ji kai mana jagora amma lalle a fito da kuɗi ko kuma jami'an gwamnati da masu son su zama gwamna Allah ya miji yanzu babu abin tabawa amma abin tabawa yazo za a yi amma yanzu ma gaskiya zawiya tana da bukatar a bada gudunmawa a zo a ji karatu kuma a bada gudunmawa gudunmawan nan yadda ake zuwa ka ji mutum ya dauki nauyin wani abu a rediyo an sa sai ce wani ne ya dauka ka ji mutum ɗaya an dauki mutum biyar bakwai sun dauka har daga wani gari ake kira wani tantani a karatu nan gari ya zo yin karatu bayan ya karatu amma ba za a ji mu ba wannan dan Allah da annabi ba da ya uku fa bai kamata mu ji a jikin mu ba to magana ta gaskiya muna da abun faɗa shehu ya rawayo yau shekarar shehi kusan hamsin kaɗan ne baro sai ji ka karɓi ragamar tafiya ka tafi ake magana sallallahu alaihi wasallam da ya fito sai sahabbai su wuce gaba sai mala'iku su tsaya a bayansa mala'iku ne suke gaban sa a baya su kuma sabai suna gaban sa ba ni tsaya a bayan sa ya suku sahaban wal mala'iku ta tibau in ji shehu haka yake tafiya sahabban suna gaba sai ji ku zauna kuma yanzu manya-manyan mu sun fara tafiya so ma ne ya karabi Allah ya saka da alheri shi kadan jinjirin ne saboda akwai kuɗi a hannunsa kuɗin nan nasa ya taimakawa alƙur'ani ya taimaka a fairar nan ya taimaka a kaulaha ya taimaka a ɗan izalanin mu sun zo wurin sa neman masallaci sun go a je a gina makaranta unguwa wannan ta sa mafiya yawan lokaci suna rike bakin su saboda in ido ya ci baki ya ji kunya in baki ya ci ido ya ji kunya saboda shi suna raga wani abu yanzu daga tafiyarsa a wannan watan irin bakin da suka buɗe suke yi mana abin da suka ga dama ya wuce mai shari na haka akwai bukata mun kune jagora amma shi malam ishaq rabiu halifa Allah ya saka mada alkhairi shi kadai ne yake tara ku ku zama shura yanzu akwai bukatar ku faɗaɗa shura din ku shigo da mutane waɗanda za su ba da gudunmawa a shuran nan don ku dinga ɗaukar shawara guda ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah cewa yi masa ku shawirhum fil amri ba yanku hukunci ake yi ba amma mu abinda duk ka faɗa a nan makarantar tamu to ai ba makarantar mu ɗaya bace akwai gidan shehu man sani kafanga akwai gidan shehu mai hula akwai gidan shehu awaisu akwai gidan shehu ga sanan shehu shehu nan nan ma kenan banda kuma na waje amma ya kamata ku ɗauki mataki guda ɗaya na hanyar da za a ba a daina yi mana waɗannan abubuwa wannan shine sakon da zamu gabatar a madadin kunzumin muridan wannan makaranta kuma mun aika da kalubale ga dukkan da yake garin nan abubuwan da muka faɗa su zo da nasi mun ce tahajjudin da ake sa ba nasi amma ba cewa fa muka ba kyau ba a'a ba mu ce ba kyau ba amma abinda muka ce su suke cewa duk abin da annabi bai yi ba ba za a yi ne ba su ce abin da annabi bai yi ba ba za a yi a'a in dai abu yana da kyau in kai shi zaka samu lada Allah ne ya bada lada ba ni ba ba kai ba amma su da suka ce sai abin da annabi ya yi to tahajjudin nan annabi bai yi ba annabcin in aka duba abin da muka koya shoman tijani Allah ya saka da alheri ya ce duk wanda ya iya risala ya kiyaye ta Allah zai saka kuma da ilimi gaba ɗaya to a cikin risalar nan ya ce maza da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wala fi ghairihi Allah sai ta asara ta raka'a ba da halin wutur annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa ba a ramadan ko a wannan ramadan raka'a goma yake yi nafila kuma ya shafi da wuturi kaga sha uku kenan a hadisin Aisha yana nan a Buhari yana nan a Muslim yana nan a Ibn Majah yana nan a Nasa'i yana nan a Tirmidhi yana nan a Ahmad bin Hanbal yana nan a Baihaqi duk zan ka zo mu dangar hannunka a gurin saboda mun yi karatu a wajen waɗanda sun isa a wajen Allah to idan annabi bai kar kai ina ka samu kai sallah ka a goma daga farkon dare ko ashirin sannan a ƙarshen dare an jima karfe ɗaya ka zo ka sake kayi raka ashirin kenan to ina hadu sunna ka kuma wannan tajibin da ake wa a fitar da matan nan ina hujjar yin haka to ya kamata mu ɗauki abu na gaskiya mu rike ɗariƙa nan ta jami'a mu kama hanyar nan sai yau da wa amma ladhi yazidu imanu najiha wa turuti lil insani sabuwar muhabbati ko jinne ya kutul farida abin da zai ƙara imani ake nema abin da yake kare wajumu ala mukaffiratil jahil ittifa'a zamuha nafa'an salatul fadilati mu mu kama hanya ne ta yi saboda haka amma kar mu zauna mu ce ba za su iya ba za su iya suna mana illa suna cutar da mu ya kamata mu zo da contribution ya kamata mu zo da abin nan sai dai Allah baka hakuri na san waɗannan kalmomi sun yi nauyi amma ya kamata mu faɗe su ne dan saboda a nan ne za a yi maganin abu amma muna da biyayya in ka ce zauna za mu zauna wallahi in ka ce tashi za mu tashi amma akwai ne na ku shigo cikin harkar nan ku nemo mutane waɗanda suke da hannu da shi iri na yanzu yanzu nan in kace a tara kuɗi mai karo mai sule mai kobo mai daidai ko ko a aje ka'ida duk ranar juma'a kowa ya aiko da zawuya naira hamsin ko naira talatin ni in ko da tawan ai ko da ta matata ƴaƴana ƙanana guda uku ne in kawo tasu me na rasa Ibrahim yana da magashi jika shi umman tijani shi ɗaya da mata mata to wallahi ba magana ta gajiya mu ma ai kore ta zawiya in in kadara ni da ƴaƴana a gidana mu biyar ne ina da uwa da uwa ta ko idan ina da uwa da ubana ba sai na je na ga mu ba wan ko suna lahira wannan na baba ta ne ka mutu wannan na babana ne ya mutu nawa da na mata ta da na ƴaƴana guda kaza gashi wa ƴaƴan kuma da na isan gayawa sun yi karfi kai wani zo wani wani eh duk sati ku aika da naira goma goma ko abin da aka aje dan Allah dan annabi za mu tara kuɗi ko za mu tara a sati idan aka yi wata guda nawa kuɗin idan aka shekara nawa kuɗin Allah ya ƙara ƙarfafa maka gwiwa Allah ya riko da hannunka Allah ya ba mu ikon biyayya muna biyayya ga wannan halara muna biyayya ga abin da Shehu Tijjani Usman ya dora mu akai za mu daɗe muna bi har lokacin da mutuwa ta zo ban taɓa zuwa karatun da na ji daɗi irin wannan ba da aka sauke mana wato alƙalami yanzu sai yi wallahi sallahi na ji daɗin wannan karatun na sauke alƙalamin nan yawa don haka Allah ya sa in muna nan za mu ci gaba da bada gudunmawa in mun tafi lallai wannan bawan Allah ku taimaka masa a taimaka masa ya isar da saƙon nan in bawa nan wannan kuma Allah ne san abin da za a yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana Abbas Allah ya ƙara mai yadda an tambaye shi aka ce da kai da Muhammadu waye babba yace a shi ne babba amma shekaru na sun fanasa eh ba zai ce da shi ya girme wa annabi ba zai ce shi ne babba da annabi dan haka shi ne babba amma shekaru na ya fanasa dan haka shi sai yi shi ne babban mu duka amma shekarun mu ya fanasa to shekaru ba sa ci dan ɗan shekarun da Shoman Tijani a duniya duk mun girme masa a yanzu amma duk saƙon da ya isar duk sanwar da ya kaba duk abin da ya yi daga nan zuwa alƙiyama Allah ya tabbatar mana da alheri Allah ya riko da hannun sa'adi da ƴaƴan rago ƴaƴan shari gaba ɗaya da hawanarsa wannan gida wannan zamu ya Allah ya karfafe ta Allah ya bamu karfin gwiwa Allah ya tabbatar da mu akan wannan fa ya rabbi sabbitina ala al-ahmadiyyati bi jahi rasulillahi har al-bariyati Allah ka tabbatar da mu akan dariƙar tijaniya bakin da suka zo kamar yadda sai ya faɗa mu ne musu maraba yan gida ba baki ba amma da duk wanda yake zuwa nan gurin ya shigo Allah ya haɗa mu aladan gaba ɗaya Allah ya diwanin shehi Allah ya cika shi da mu gaba ɗaya ya ɗauke mu da jinin mu da jikin mu da su dora akan sikanin sa ya rinjaye ko kuma shi kenan mu tashi dan in ya tafi mu ne muka tafi na gaya muku na faɗa ita ce kalmar zan faɗa ta ƙarshe na haka kabari na yana can na kai sai biya gani ina na a gaban shehi nake ta inda yake kallo na can na je na nemi sharu Allah ya ji kan sharu nake samu wani guri amma inda shehi zai gani don Allah ka haƙa mun kabari da ni da matata aka ce aka haƙa mana mu biyu na na na ɗauke ta nace mun gina gida ta ce Allah tabbata mana da alheri da sassafe mun gama wazifa na ɗauko ta sai su sai sai kam sai muka zo ne muka gaskiya nace mu je mu gaida shi take eh ya kamata muka shiga muka ce da takalma muka je muka yi addu'a muka gaida shi wannan ne shi eh yace wannan shi Umar al Madri ne wannan shi Umar Manzo ne wannan Ubawari ne wannan duk na nuna waɗanda suke kusa da shi yace Allahu akbar waɗanda duk suna lahira ne ce suna lahira nace to zona to anan ni na gaji da ganin kabari mu je gida mu nan ai gida ne muka ga na nuna mata kabari guda biyu na ce mata wannan kin ga wannan eh kabari na ne ya kabarin ka nace ai babu kowa a ciki haka shi aka yake rufe ran da nan wannan kuma na ce sai ta fito abin da sai ta Muhammad to to haka take magana ta karshe wallahi kabarin yana nan muna buri in Allah ya sa mun mutu a wani guri wallahi alama amma a Kano ne sai bi zai mana sallah zai kuma wuce gaba za a je a kai mu gurin a ajiye muna jira billahi da la ilaha illa kiyama tana tashi shi man ki gani ka bani shi kenan ni ba ni da wani abu ba wani karatu ba wani zancen wurji ba wani abu ka ce mana bu Allah mun bi shi ka ce mana ni dariƙa tijani ne mun yi ta kai mu da shehu ibrahim shehu ibrahim kai mu da shehu amadu tijani shehu amadu tijani duk ba mu da zagaye zagaye ni dai muna tashi shehu ya zo magana ta kare Allah ya cika mana da imani Allah ya samu cika da imani kuma bi Allah ya riko da hannunsa da ƴan uwansa gaba daya wannan halara Allah ya kirmama ta Allah ya girmama mu gaba daya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah alhamdulillah dakta yayi bayani kuma alama bayanin nan mutane sun gamsu da abin da ya bayani kuma dama ya saba kamar yadda hakimai suke cewa wa arsil hakiman wala tusihi idan ka aiki hakimi to kaka ce ga abin da zai je ya faɗa shi ya sa abin da zai faɗa wallahi halin abubuwan da zai faɗa ba za mu ƙara komai a kai ba sai dai yi muku godiya yan uwa mai wa'annan manyan baƙi da suka zo mana wannan taro mai musu godiya kuma mai bayani kan abin da aka saba yin bayani a kansa duk ranar sauka shi ne zakaci ɗiri
alhamdulillah yan uwa sai mu gode wa Allah da Allah ya nuna mana wannan rana yau kwanan mu talatin muna wannan zama kuma mun ɗauko tafsiri wanda gashi ba mu kai ƙarshen saukan waɗanda ba mu kai nasu ba mun tsaya a wannan suratu gafir yau shekara ina jin ta hudu kenan amma mun tsaya za ba mu shiga suratu fusilar ba to Allah ya nuna mana baɗi za mu ci gaba kuma mu zama na baɗin baɗaɗa Allah ya mai ta mana babban abin da zan yi yan wa ni godiya zan muku baki ɗayan ku domin haɗin kai da kuke bamu na raya wannan waje da raya wannan darare da raya wannan wata domin wannan haɗin kai da kuke bamu yana bamu ƙarfin gwiwa ƙwarai da gaske wajen a zo a zauna kuma a faɗi abin da Allah ya sauke za a iya faɗa a faɗe shi to Allah ya saka muku da alkhairi wanda ya assasa shehi Allah ya saka masa da alkhairi kuma halifa da ya zo ya ci gaba ya bunƙasa shi ma har ya haɗu rahama ubangiji shi ma Allah ya saka masa da alkhairi kuma yan uwa abin da zan ci gaba da gaya mana dai to ga shi kusan dakta ya faɗi abubuwa tsewa ya faɗi abubuwa da yawa mu san kanmu mu san kanmu dukkanin mu kowanne nan ya kamata ya duba ya ga menene ya cancanta da shi a rayuwa mu dubi ya imanin mu yake duk abin da za mu yi magana muke ta imani yanzu karatun da muke da'iman na jan hankalin mu akai ubangiji duk manzannin da ya aiko kowane manzo in ya zo da imani yake fara zuwa kira yake ai tauhidi sai bayan an gama magana tauhidi sannan kuma za a shiga cikin abubuwan da suka shafi al'umma a wannan lokaci sannan Allah yana kira bayan tauhidi a tabbatar da tashin alkiyama za a yi shi tun da muka fara karatu ina jan hankalin tashin alkiyamar nan ba sai an je filin alkiyama za ka yi abin da za ka tsira a wajen ba daga nan za ka yi shirin alkiyama Allah ya ala maka lokaci ya baka dama saboda haka a nan ya kamata kowanne mu ko kuma ce yawa jaba kowa ya wa kansa karatun tanutsu ya san cewa ranar lahira fa rana ce ta hisabi ba a can ake imani ba ba a can ake aiki ba a nan duk za ka yi wannan in ka je lahira kuma ka girba duk abin da ka shuka in na alheri ne ranar lahira za ka girbe shi in aka shi ne a can dai za ka girba can ba magana gyaran wai abin da za ka gyara a a nan za ka gyara wannan ma ya kamata mu sa shi a gaban mu sa tunani sannan ɗariƙan nan tamu ta tijjaniya a mu tsaya mu kalli ɗariƙan nan tijjaniya ɗariƙa ce da take kan ilimi da ilimi aka asasa ɗariƙar tijjaniya kuma duk waɗansu shagabanni da ka sani na tijjaniya wanda suke sanannu za ga malamai ne saboda haka shehu ya yi mana bayani a cikin ruhul adab ya yi mana wasiya da cewa mu riƙe tijjaniyan nan kuma ya yi mana bayani na cewa ɗariƙun ɗariƙa mahadul fadl wa ridwani su su fi sunnat wal furqani falazimu lazima bi tsariki lillahi nalu rubhu bi tahqiqi amma yake falastafi akhdhu tariqi tarbahu illa idza kunta lamaman tasluhu dan kana tariqa baka zama mutum na gari ba to ba tariqa ba ta amfane ka lalle kana tariqa ka zama mutum na gari ya za ka zama na gari ka bi shari'a yadda take shari'an nan ita ce yanzu da muka gama a karatun nan waye ya karatun nan cikakken arifi cikakken wanda ya san Allah wanda ya zama kamili ya samu kamala shine wanda za a zo a same shi a daidai inda yake ya same shi ya rike zahirinsa ya rike baɗinsa yana yadda shari'a take yana binta shine mai kamala amma duk irin wata hayaniya yanzu da ake tsinta kai a ciki kusan yara ne jahilai ba su ma karanta ma ɗariƙa ba san ma ɗariƙa ya take ba mutum bai fi ihun ɗariƙa ba hatta kansa sha'anin addinin ma bai yi ba bai san farilla alwala bai san sunna alwala ba ya ɗariƙa take ma mutum bai karanta ta ba to wani irin abu ne lokaci ne kamar yadda dama maza Allah ya gaya mana za a zo ƙarshen zamani yana daga cikin alamomin tashin alkiyama za usnid al-amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a idan aka dangana abu gurin da ba ahalinsa ba to ku saurara tashin alkiyama shine irin yanzu abin da muke ci yaro ne dan guntun yaro za ka ganshi ki gigi ya ɗaura wani ya yafa yana yawo da dogon tarbiyo shi ma shehi ne ko muƙaddami ne idan ka riƙe shi kake me ɗariƙar tijjaniya bai santa ba bai sanya ma ɗariƙar take ba kuma aka zo wato kamar yadda Allah ya cewa ushiru man fi qulubihim ijlu ko wato wato aka cuɗanya zukatan al'umma da san abin duniya suna ganin ta wannan hanyar idan suka zama su suna cewa su manya ne su shehunan ne suna yawo je kanan ka su yaudari mutane a nan su karɓi kuɗi su yaudari mutane a can su yaudari da su karɓi kuɗi sannan kyakkyawan abin da muke zato wannan abubuwan da suke kunna su jami'a na fitina wanda shehu tijjani abu abbas shi ne farkon wanda ya kubutar da tijjaniya da kansa da aka ce ya shehu za a iya masa karya aka tambayi da tijjani aka ce za a iya masa karya a faɗa abin da ba kai ka faɗa ba shehu ya ce za a iya amma ga wani ma'auni duk abin da aka faɗa ku auna shi idza sami'tum anni sha'an fazinuhu bi mizan shar'i fa ma wafaqa fa khuzuhu wa ma khalafa fatrukuhu idan aka ce muku na ce kaza to ku duba wannan abun ya yi daidai da shari'a ko bai ba in ya dace da shari'a ku aiki da shi idan bai dace da shari'a ba ko an ce mu ya faɗa ka ku ka ku aiki da shi ba ruwa na da shi ai wannan ya ishi ya ishi sai ku ya adalci sai Ibrahim radiyallahu anhu halifa jurjani ka diwanin zanen cike da wato bayanin irin da yake bin mazalla sallallahu alaihi wasallam irin yadda yake kirawo mabiyan su cewa su bi manzo Allah su bi shari'a idza khayra idza khayra sara khayrun nasi shirku warahu fa in halla yawma fal masir ba'id ko fa ni ne canje ya zira a cikin wata ra'iya nan a cikin ra'iya yana cewa falaki akunu yawma turbatan ali wa laki arafun lil amin al bashari a can wani baiti da yake faɗa a cikin ra'iya yana cewa wala wala su zazo fil bilani bi nurihi lama kan da zahawar kullum mubassari duk wannan jin yana faɗa ne don me don mu daidaita mu bi hanya to duk irin waɗannan mutane abinda yanzu za mu ce mu Allah ya isa tsakaninmu da su suna janyo wa ɗariƙa tijaniya zagi amma Allah ya san tijaniya kuɓutacciya ce daga cikin dukkan abin da suke yi da abin da suke yi gaskiya ne daga tijaniya ake da yanzu ba tijaniya to amma Allah ya isa tsakanin mu da su kuma tun kan aje lahira a duniya za su fara ganin sakamako za a duniya za a fara ganin sakamako duk abin da suke za su gani a nuno mutum yana yawa hoton shehu sajada ko a nuno shi ya ɗauko jiya da ƙur'ani ko a ce a duk wannan wato sharri ne kuma ina kyakkyawa don aka duba akwai yahudanci a ciki akwai yahudanci akwai wanda suke finansin din mutane su haka dan a sa fitina addini to Allah ya fi karfin su Allah zai mana maganin su amma abin da nake yan uwa nasiha ai kokari inda duk ake da majalisa na karatu a rika halarta ana jin ya tijaniya take a ji fiqhun dariga a ji ne shugabannin dariga suka dora muridan su akai a ji yaya tafiyar su take duk dai malaman da suke dariga tijaniya mafi yawanci mun san su mun san irin littafan da suke da saboda haka ya kamata yan uwa mu tsaya mu sa ido a cikin wannan duk wani wanda ya kauce wa shari'ar musulunci ba ruwan mu da shi ba kuma ruwan tijaniya da shi ba kuma dan tijaniya ba ne kowaye shi ba dan tijaniya ba ne eh kowaye kuma mun haɗa shi da Allah Allah ya mana maganin shi sare saboda haka wannan kenan sannan yan uwa yau za mu yi sauka yana daga cikin ka'idar yau dama mu yi bayani akan zakafin da kai zakafin da kai wato manzala sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta ita zakafin da kai ana yin ta ne wato in an gama azumi kuma wasu malamai suka ce za a iya fitar da ita kafin sallah da kwana biyu amma daga san da take wajaba shine daga ganin wata kafin a tafi iji idan mutum bai fitar da zakar fitri ya baya kan iji ba ta zama sadaka eh amma kuma ba ta hada a kanka ba amma ka ba da ita kafin a fita iji sannan ta waje ba akan musulmi namiji ne ko mace babba ne ko yaro ne ɗa ne ko bawa ne kowa tana kansa kuma azumin da kai yana nan a rataye ba zai sa a karɓe shi ba sai kayi da kafi ɗari in ko ba ka da iko to na Allah ya san ba ka da iko to wannan ba za a kama ka da abin da baka baka da ikon yi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha saboda haka yan uwa kuma ana fitar da ita min galibu qutul baladi mafi yawan abincin gari idan shinkafa kake yawan ci to sai ka fitar da shinkafa idan masara ce ka fitar da masara idan gero ne ka fitar da gero shine da mafi yawan abin da mutanen gari suke ci to ya kamata yan uwa mu kiyaye wannan kuma tana da matukar muhimmanci lalle wato mu tsaya mu ga mun fitar da ita Allah ya maimaita mana Allah ya ƙara maimaita mana yadda kuka zo da bakin mu da mu duk baki ɗaya Allah mai da kowa gida lafiya nan kuma muna tawassuli da shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya wa kowa bukatar duk wanda ya zo mazaunin Allah ya biya masa bukatar kuma ƴan uwa da suke karfafa gwiwar mu ake taraya abubuwan nan da su da zuwansu da ilimin su da duk da su ga su ga jagoran mu dai dakta kusan shine yanzu kusan babba a cikin wannan halara da muke tafiya da shi yake zuwa yake karfafa gwiwa to muna gode masa Allah ya saka masa da alheri su malam liman ma yanzu su malam shi su malam kabiru da Allah ya saka kowa da alheri da kuma ƴan uwa su malam habibu su ibrahim su mahmud malam ga sai ji muntaka sai ji malam aminu da su kai kowa ne ba sai na bi sunaye ba ga malam mai jan baki da kuma malam shi ma Allah ba shi lafiya ya kara masa idan su lafiya kowa Allah ya saka masa da alheri kuma kamar yadda na faɗa kun ba mu gudunmawa sosai wajen raya wannan waje dan ba dan zuwan kuma gurin ba zai rayu ba to Allah ya saka kowa da alheri yanzu za mu yi addu'a sai kuma a sallamu jama'a dama mun ce ba za mu huce sha biyu ba za mu yi addu'a Allah ya biya kowa bukatarsa eh karanta ya latifu ɗari da ashirin da tara.
Ya latif ɗari da ashirin da tara.
karanta hadiya da sai islam wallahu goma sha ɗaya na tare da Kul wallahu sha ɗaya.
wallahu sha ɗaya hadiya da sai na Kul wallahu sha ɗaya.
wallahu sha ɗaya hadiya ga halifa ala kare da Kul wallahu sha ɗaya.
yayin mu gaba ɗaya Allah ji kansu Allah gafarta musu kan ga musu kulhu wallahu uku Kul wallahu uku.
masu taimaka mana karatun nan Allah ya saka musu da alkhairi kuma yadda muke faɗa da'iman akwai kwamiti wanda yake tsare-tsaren harkar karatun nan da in ba wuta siyan su fetur da tsara wajen da kuma wato aikace-aikace da duk ɗan kwamitin Allah ya saka musu da alkhairi kuma akwai waɗanda suka zo suka ɗau nauyin wannan karatu da ake sa a rediyo kamar shi ɗan biran wato ɗan majalisar tarayya ne wakiltar majalisar Allah ya saka masa da alkhairi akwai ciyaman alai sabo dan tata shi ma Allah ya saka masa da alheri kuma ya dau nauyi ana sawa a rediyo Allah ya saka masa da alheri duk wani wanda ya bada gudunma ko kaka take a wannan harka Allah ya saka masa da alheri karanta masa salatu fati salatul fatihi
akwai wayanda ake harkar nan da su kuma ba su da lafiya to Allah ya ba su lafiya ko inda sun dade a kwance amma zukatan su mun san suna tare da mu to Allah ya ba su lafiya ko Allah ya sani cikin yana cikin rashin lafiya amma koyaushe yana tare da mu a zuciya Allah ya saka masa da alheri Allah ya ba shi lafiya akwai alaji gamma na sidi wanda shi ma bane ne bai samu dama halarta ba da kullun da shi muke karatun Buhari da yamma shi ma rashin lafiya Allah ya ba shi lafiya da malam mai jan baki ma shi ma bai ji daɗi ba kullu na bana kusan bai fi so biye ya baki ba amma alhamdulillah ga shi ya fara fitowa Allah ya ƙara ma lafiya sai Allah ya buba Allah ya buba suna daga cikin tsofaffin ɗalibai suna tare da su dakta Allah ya ƙara musu lafiya kuma dakta bai kai tamanin ba yana ce an ɗauke masa alƙalami alƙalamin sa yana nan Allah Allah ya ja kwana Allah ya ƙara lafiya dukkan marasa lafiyar mu wanda muka faɗi sunansu da wanda bamu faɗa ba to Allah ya ba su lafiya kuma masu lafiyar mu dukkan mu duk Allah ya inganta mana lafiya kan salatu fatiha salatul fatihi
akwai sahabban shehi wanda suka taimaka wa shehi abubuwan nan har suka tsaya Allah ya saka musu da alheri ya sun riga mu gidan gaskiya karanta musu salatu fati Allah ya kai musu ladan salatul fatihi
akwai wanda ake raya wannan wajen da su suka riga mu gidan gaskiya kwana kwanan nan cikin azumin nan akwai dan kwamiti alhaji muji Allah ya masa rasuwa ga mal tijani na ce ma rabi da alishi ma gab da azumi Allah ya masa rasuwa duk da su muke raya wannan waje mal tijani kusan in ya fito bayan sallar asar ya zo nan ba zai koma ba sai an gama tafsiri to Allah ya karbe shi alhaji muji Allah ya karbe shi da irin su irin su da muka rasa suna da yawa Allah ya kai su gidan aljanna Allah ya sada su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka musu da alkhairi karanta musu salatul fatiha salatul fatihi
bakin mu da suka zo Allah ya saka musu da alheri eh da shi mai girma dan takarar gwamna malam Salim Sigir Kakai da mai shari'a Kadi Allah ya saka musu da alheri don da'iman zuciya tana haɗe ana halarta kuma mun san in ba samu zuwa ba dai ana tare a zuciya to Allah ya saka musu da alheri Allah ya mai da su gida lafiya karanta musu salatu fatiha salatul fatihi
duk da cijan unguwan nan Allah ya saka musu da alkhairi eh mu karanta musu salatu fati Allah kai musu ladan Allah ya taimaki musulmi duk inda suke Allah ya karfafi musulunci akan kafirci da mana maganin kafirai duk inda suke karanta salatu fati salatul fatihi amin amin amin amin amin amin
mata kai ma Allah kai su lafiya ya da salatu fati salatul fatihi
duk abin da ya dame mu Allah ya mana maganin sa fati suratul fatihi
salatul fati suratul fatihi
shugabannin mu na musulunci Allah ya taimake su amin Allah ya sa adalci cikin zuciya Amin.
sarkin mu Allah ya masa jagora Amin.
gwamnan mu shi ma Allah ya masa jagora Amin.
Allah ya dora su akan godabe na gaskiya Amin.
Allah ya ba su wazirai na gari da mun za su yi aikin alheri su taimake su Amin.
mun za su yi akasi kuma su nusashe su Amin.
kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan tsirafi fati suratul fatihi
salatul fati suratul fatihi
salatul fati suratul fatihi
duk abin da muka roƙa Allah ya ansa abin da muka manta to Allah ya fi mu sani Allah ya shigar da shi eh shugaban kasa mai ba da Allah ya ba shi lafiya Allah ya biya mana bukatun mu baki ɗaya yan uwa Allah kuma ya maimaita mana kowa wanda ya zo daga nesa Allah ya mai da kowa gida lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu ga wani baɗin baɗaɗa farma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kuma abin da muka faɗa addu'a mu Allah ka tattara shi ka ansa mana dan ta fatiha da salatu fatiha fatiha suratul fatihi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وابن الخاتم ولا تنتصر لنا ولا تنتصر ولا تنتصر وتكون لنا أولياء ونصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا إليك أنبنا عليك المصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ما تاجي
اللهم انك عفو عظيم كريم تهد العفو وعفو عنا اللهم انك عفو عظيم كريم تهد العفو وعفو عنا اللهم انك عفو عظيم كريم تهد العفو وعفو عنا اللهم امتنا بدعائك وامتنا باجابتك اللهم امتنا بما وعدتنا يا ذا الجلال والاكرام انك لا تميت